أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتيك بدا تفسير جلالين wanda muke gabatarwa a wannan wata ya barka wata kwamzana yau harka ta goma za mu tashi a cikin Allah la ilaha illa huwa wa yasma'u kullu shay'in الله لا إله إلا هو والله ليجمعنكم a nan yana nufin Allahu la ilaha illa huwa jumla ce mai zaman kanta Allah babu wani abin bauta sai shi la yajma annakum jawabi ne na wani kasami da aka yi hazafin hazafin sa shine wallahi la yajma annakum min quburikum wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe ku ya tara ku ila fi yawmin qiyamati a cikin ranar tashin alkiyama la raiba la shakka fihi babu shakku akan wannan rana shine ya kaddara wallahi din wasu kuma suna ganin cewa Allahu la ilaha illa huwa Allahu din ismin jalala da kuma la ilaha illa huwa to su ne suka suka maye gurbin rantsuwa saboda girman su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake daukan akhdhul misaq a matsayin rantsuwa yake bada jawabi na kasam waman aila ahada asdaqu min Allah haditha babu wani da ya kai Allah gaskanta magana qaulan magana walamma raja'a nasun min uhudin yayin da wasu mutane suka juyo daga urus ikhtalafa nasu fihim sai mutane suka saba a kansu wayannan mutane su ne mutanen abdullahi bin ubay wanda da farko ya tara ya shi ya shi su ɗari uku suka haɗewa sojojin musulmai da suka zo suka tabbatar za a yi yaƙi shi ne sai suka ya janye nasa jama'an suka koma madina faƙala fariƙun wasu suka ce uktulhum ka kashe su waƙala fariƙun wasu suka ce la karka kashe su fa nazala fa malakum ayi ma sha'anukum sirtum fil munafiqina fi'atayn menene sha'anin ku da kuka zamo bangare guda biyu akan munafikai fi'atayn firqatayn yana nufin firkatai ne din a khabari ne na tsara wanda ya kaddara sirrun firkatai ne fil munafiqina wanda kuma suna cewa hal ne na damirul mukhatabi fama lakum fama lakum hala kaunikum firkatai fil munafiqi haka ne wasu suka kaddara a haka wallahu arkasahum raddahum bima kasabu min al-kufri wal ma'asi Allah subhanahu ta'ala ya mayar da su cikin kafirci ne sakamakon abin da suka aikata na kafirci da kuma sabo ma'ana ya tabbatar ya tabbatar da su cikin kafirci saboda kafirci ne a ransu aturiduna an tahdu man adallahu Allah kuna so ne ku shiri ku shiri wayanda Allah subhanahu ta'ala ya batar da su ay ta'udduhum min jumlatil muhtadina kuna kidaya su a cikin jumlar waɗanda suka shirya wal istifhamu fil mawdi'ain lil inkari istifham din da yazo a waɗannan wurare guda biyu na farko famalakum na biyu a turiduna yace na inkari wa man yudlilhu Allahu duwan da Allah ya badda shi falan tajida lahu sabilan ba za ka sama masa wata hanya ba tarikan da huda hanya zuwa shirya waddu tamannau law takfuruna kama kafaru suna burin dama kuna kafircewa kamar yadda suka kafirce fatakununa antum wa hum sawa ku da su ku kasance duk daya fil kufur ya kafirce fala tattakhidu minhum awliya'a kada ku riƙi masoya daga cikinsu tuwalunahum kuna jibintansu wa in azharul iman ko da sun bayyana imani ko da sun bayyana imani hatta yuhajiru fi sabilillahi sai in sun yi hijira a tafarkin Allah hijratan sahihatan hijira mai kyau tuhaqqiqu imanahum wacce za ta take tabbatar da imaninsu fa in tawallaw in suka juye wa qamu ala ma hum alayhi suka tabbata akan abin da su suke akai na munafurci fa khuzuhum ku kane su bil asri a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakizu minhum waliyan kada ku riki wani masoyi daga cikin su tuwaluna hukuna jibintan salamarinku wala nasiran tansuruna bihi ala aduwikum ko wani ne taimaka muku wanda za ku za ku nemi taimako da shi akan makiyinku wannan aya tana magana ne akan munafikan makka munafikan makka su ne wa'inda ba su yi hijira ba kuma ba su da uzuri wa'inda ba su yi hijira ba ba su da uzuri su ne munafikan makka a asali din a makarin ba munafiki tukunan bayan an yi hijira ne wa'inda suke da daman yin hijira ba su yi ba to shi ne ake musu hukunci na munafikai su ma idan ba su da uzuri shi yasa zai zo a nan gaba illal mustatafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan wa inna su ne suke da uzuri to wanda ba ba sa cikin wayannan suka yi hijira su ake cewa munafikan makka to ayar ta sauka ne ta sauka ne a kansu aya ta farkon Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum har zuwa wannan waddu law takfuruna kama kafaru a yadda suyudi ya bayyana akan cewa a aya ta sauka akan mutanen da suka juye suka koma da baya zuwa madina to wannan kauli ne marjushi saboda su wayancan kasancewar su munafikai din ba mummunai ba sa tantama ba sa safani saboda wanda yake jagorantakan su din Abdullahi bin Ubay bin Salul din shi ne jagoran su da masu sanannu ne kawai munafikai ne wannan aya kuma tana magana akan waɗanda akwai shubuha a tattare da su shi sai ce wa malakum fil munafiqina shi'atin wasu suka ce munafikai ne wasu suka ce ba munafikai ne kawai dama ne na hijira ba su samu ba to shi ne a kan wa'annan mutanen na makka wanda ba suna da dama ba su yi hijira ba a kan wannan aya shi Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa tunda suna da dama suka yi suka yi hijira to dan me za a yi sabani a kan amma da kun fi munafiki ne kawai a yi su munafikai ne kawai bai kamata a yi sabani a kansu ba su kawai munafikai ne to shi ne aya ta farkon da wannan duka a kansu ne Allah subhanahu ta'ala yake magana ba ku ganin Allah subhanahu ta'ala yake fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah ai wannan dalili ne akan yake nuna ma'anar wancan aya din sai Allah subhanahu ta'ala ya ware wasu sintin mutane guda uku wanda kowanne hukuncinsa daban-daban za ka iya samun masu tafsiri suna dagula wayannan abubuwa sinfayen guda uku nan to muna so mu bayani akan su a gane na farko shine yanda Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina yasiluna yaljauna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun banda wa'anda suke isa zuwa gun wasu mutane wayannan mutanen tsakaninku da su akwai alkawari ahadun bil amani al akwai alkawari ahadun bil amani lahum akwai alkawari ba su amana waliman wasala ilaihim hakanan akwai alkawarin ba wa wanda ya isa gunsu amana kama ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila labna umairi al-aslami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi muahada alƙawari da yarjejeniyan ba su zaman lafiya da hilal bin umair al-aslami to wayannan su su ma suna karkashin suna karkashin amana su ma wayannan su ma suna karkashin amana su ne ba sa cikin wayanda aka ce fa kuzuhum waqtuluhum haythu wajadtuhum saboda sun shiga ƙarƙashin amanar wa'inda suke da amana a gun manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ba zai yake su ba su ma ba su yake su ba to shine ci au au allazina ja'uku ko wa'inda suka zo muku wa kad hasirat daqat suduruhum lokacin da suka zo gunku zukatansu ya sun kuntata an yukatilukum su yaƙe ku ma kaumihim au yukatilu qaumahum ma'akum ko su yaƙi jama'an su tare da ku ai mumsikina an qitalikum sun kame yaƙan ku wa qitalihim da kuma yaƙan yaƙan su su jama'an nasu fala tata'arradu ilayhim kada ku bijiro musu bi akhdhin da kama su wala qatli ko kuma da kashe su wa haza yace wannan wa ma ba'da huda abin da zai zo mansukun bi ayati sayfi yace an soke shi da aya ta takubi kauli sahihi shine wannan ba mansuki bane hatta bayan ayoyin yaki da jihadi sun sauka wannan hukuncin yana nan duk mutumin da ya zo ya nemi amana to za a ɗau amana a bashi haka nan duk mutumin da duk mutumin da ya kame kansa ya kame kansa ya ce ba zai yaki ma'aiki a salatu islam ba to ma'aiki zai bar shi kamar yadda bayani akan wayannan din zai zo a nan saboda da ya ce walau sha Allahu walau sha Allahu tasliqahum alaikum da Allah ya so ya ɗaura su kanku la sallatahum alaikum zai ɗaura su kanku bi an yukawwi qulubahum ya karfafa zukatansu falaqatalukum su zo su yaƙe ku walakinahu lam yasha'hu bai so yin haka ba falqa fi qulubihim ru'ba sai ya jefa tsoro cikin zukatansu suka gudu wannan jumla din mutarida ce ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم لن متردة تشقى فكان حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم لكما فإني تزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة أصلا ما كان وين كان وين دباسة سياكيكم باسة سياكي جماعا جماعا صدق fa'ini ta zalukun in suka kyale ku falon yi kashi rukun ba su yaƙe ku ba kamar yadda suka yi alkawari suka cika alkawarin walƙauri ne ku musalama a sulha suka jefa muku sulhu mana suka nemi yin sulhun zaman lafiya da ku ai in kadu suka ba da kai fama ja'alallahu lakum alaihim sabila to Allah subhanahu ta'ala bai sanya muku a wata hanyar yakansu ko kama su a gare ku ba ai tsarikan bil akhdhi wal qatl bai sanya muku wata hanya ta kama su ko kuma kashe su ba kaga su ga san alkawari suka yi hasira sudurum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum to shi Allah yake idan yadda suka faɗa hakan idan suka kyale ku ba su yake ku ba suka nemi sulhu da koto wayannan su ma wayannan su ma to kar ku kama kowa daga cikin su kar ku kashe kowa daga ciki kaga wayannan da su wayancan illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun su wayancan illal ladina yasiluna din su kawai ba a bukatan ko wani sharadi fa iditan taduku falan yuqatilukum wa alqawlikum salama saboda wannan sharadin an rigaya an yi shi da jama'an da suka shiga suka shiga karkashin su ba a bukatan wannan to wayannan din su kuma da ke ba sun shiga karkashin amanan wasu bane ka gani amana suka dauka wa kansu to idan suka cike wannan amanan su ma kar a kama su kar a kashe su an gane wannan ai yawa to shine sai Allah subhanahu wataala sai yace satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum za ku samu wasu kuma jama'an daban yuriduna an ya'manukum suna nufin su nemi amana a gunku bi izhari imani indakum da bayyana imani a wajenku wa ya'manu qaumahum sannan su nemi amana wajen jama'a su bil kufri da kafirci idza raja'u ilayhi idan suka dawo gun jama'an nasu wa hum asad suni qabila ta asad wa ghatafan da kuma qabila ta ghatafan kullama ruddu ila alfitnati du'u ila shirki su koyaushe aka kira su zuwa shirka zuwa kafirci urki su fiha wa qa'u ashadda wuqi za su afka cikin wannan fitina din fitina ta kafirci ta shirka din za su afka ciki fa in lam ya'tazilukum idan ba su kyale ku ba bitarka kitalikum da kuma bari da barin yakanku walam yulqu ilaykum salama basu nemi sulhun zaman lafiya daga gare ku ba walam yakufu aydiyahum ankum basu kame hannayensu daga yakar ku ba fa kuzuhum su ku kama su bil asri a matsayin fursunoni yaki waqtuluhum ku kashe su haish taqibtumuhum duk inda duk inda kuka same su wajadtumuhum kuka same su wa wulayikum su wa'annan ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun sanya muku hujja burhanan bayyinan dalili bayyananne zahiran wanda yake zahiri ala qatlihim akan kashe su wa sabihim da kuma kame su li ghadrihim saboda yaudaransu to kun ga wayannan su kuma daban su wayannan akasin wannan group na biyu ne su wayancan sun ce ba za su yaƙi jama'a su ba ba za su yaƙi musulmai ba to wayannan za su zo su nemi amana a wajen kafirai za su su nemi amana a wajen ma'aiki da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama idan kafiran suka neme su da aikin kafirci kowa za su aikata to kaga sabanin wannan akasin wannan jama'a na biyu ne su su ba su yaki wayannan ba ba za su yaki wayannan ba su kuma wayannan sun karbi amana gun wayannan sun karbi amana gun wayannan kaga su daban-daban ne to su hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su shine shi fa illam ya'taziluku a saboda ba sun zo sun karbi amana wajen ma'aiki ba ai ma'aiki amanan da suka karba a wajensa din ai yana riko da shi yana rike da shi ai tukunan ba ruwansa kuma da amanar da suka je suka karba wajen jama'arsa shi yana ji da nasa ne ya ji cewa za su cika nasa a ahadin ne ko kuma ba za su cika ba yana ji da nasa ne kawai to shi yasa sai ya fito fa in lam ya'taziluku idan ba su kyale ku ba walan yulqu ilaykum salama ba su nemi sulhu tare da ku ba walam yakufu aydiyahum basu kame hannayensu daga yadan ku ba to fa fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtuhum shi sai Allah subhanahu wataala ya shaddanta abubuwa guda uku maimakon abubuwa guda biyu na wayancan mutane na bangare na biyu din su cewa yayi faini tazalukum falam falam yuqatilukum wa laqawlikum salama bai ce wa yakufu aydiyahum basu bai ce wai kufu aida saboda su wayan nan suna da hatsarin gaske kasancewa sun je sun yi mu'ahada da wasu kafirai tukuna suka zo suka yi mu'ahada da ma'aiki akwai tsoro da hatsari tattare da su saboda haka su ba ce kawai fa'illan ya tazilukum wayarku ilaikum salama fa fuzuhum ba sai ce da ya ƙara ko ya kufu aidiyahu ya kufu aidiyahu to saboda haka group ne guda uku wayannan guda uku group na farko sun shiga karkashin amana amanan wasu da suke da amana da ma'aiki wayannan ba sharɗanta musu komai ba saboda wannan sharadin an sharɗantawa wayanda suka shiga karkashin amanan su group na biyu kuma su kuma ba su nemi amana amana da jama'an su ba ba su nema da ma'aiki ba ma'ana ba su ba sa yakan jama'ar su sannan kuma ba sa yakan ma'aiki ba ruwan su in ba ruwana ne ba ruwan mu da wayannan mu ba ruwan mu da wayannan ka gane ai to su wayannan su ne aka sharɗanta musu sharuta guda biyu in suka bar ma'aiki ba su yaƙe shi ba kare yaƙe su suka bar ma'aiki kuma ba su yaƙe shi ba su kuma wayannan sun na uku sun dau amana da kafirai sun dau amana da abin nan manzo kun ga akasin mutane na biyu kenan su yan ba ramu ba su yi amana da wayannan ba ba su yi amana da wayannan ba akasin su tunda ba su yi amana da wayannan ba ba su yi amana da wayannan ba to idan aka ga cewa yadda suka ce ba za su yaki manzo ba in ba su yaki manzo ba suka kyale shi manzo kuma kare ya kama su a gane su kuma wannan da na ukun da suka yi amana da kafirai suka yi amana da ma'aiki alaihi salatu wassalam to su kuma ma'aikin yana rike da nasu amana ba ruwansa da amanan da ya dauka da wayancan to saboda hatsarin su aka ce fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum salama wa yakufu aydiyahum aka kawo abubuwa guda uku tukuna fakuzuhum waqtuluhum haythu safiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alayhi sultanan mubina wannan su ne group daban-daban din guda uku din kenan wanda galibi zaka zo ka samu ana cakudawa ana cakudawa wajen fassara kaga kenan na farko da na biyu ba a yakan na uku ana yakansa sannan kuma na biyu na biyu da na biyu da na uku an sa sharuɗan sharuɗan rashin yakansu da rashin kama su a matsayin fursunoni saboda sun ɗauki amana da kansu ne su su ɗin sannan kuma na biyu aka sau aka sassauta sharuɗan wannan amana na uku kuma aka tsananta sharuɗan wannan amana to idan ka fahimci wannan zaka zo ka gane cewa da farko Allah subhanahu wataala yayi magana akan munafikan Makka tukuna sai zo yayi magana akan wayannan bangarori guda uku kowanne da hukuncinsa dalla dalla wanda ya magana saboda wayannan ayoyi ko in ce ma in ce sumin Allahu la ilaha illa huwa la yajma'u yana da wahala fassara har wani yake cewa ba fassara ba a karatu ma shi yake yace gwara yuzi da shi gwara yuzi da shi yana likitar da shi a karatu ma ba fassara ba to shine Allah subhanahu wataala da yayi magana akan kisa to sai dawo yana magana akan hukuncin kisan kuskure yace wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan ai ma yanbaghi an yasdura minhu qatlun lahu bai kamata mumini a ce kashe mumini ya kasance daga gare shi ba illa khata'an muqti'an sai dai yana mai kuskure fi qatlihi wajen kashe shi min ghairi qasdi ba tare da niyya ba wa ban qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mumini a kuskure bi an qasada ramya ghairihi misali ya nufi jifan waninsa ka saidin kamar jifan farauta au shajaratin ko jifan wata bishiya da zai kaɗo yaya a yayan bishiyar fa asabahu sai ya samu wannan muminin au darabahu ko kuma ya daki muminin ne bima la yaqtulu galiban da abin da galibi wannan abin idan aka daki mutum da shi ba zai mutu ba fa tahriru itqu raqabatin na samatin mu'minati zai yantar da raqaba na sama mu'mina abin da yasa suyudi ya fassara mana raqabatin din na sama din saboda na sama din yana daukan namiji da mace an ce na sama yana daukan namiji da mace to shine raqaba din kuma shi ma haka ne yana daukan bawa namiji ko kuma baiwa ya yantar da bawa mumini ko baiwa mumina yana daukan wayan abubuwa guda biyu kamar yadda nasaba kuma yake daukan ma'anar dan adam kawai dan adam din namiji ne au ko kuma namiji ne mu'minatin mu'mina alayhi a kansa shi wanda ya kisa shine zai yantar da bawa mumini ko baiwa mumina wadiyatun musallamatun mu'addatun ila ahlihi sannan kuma diya da za a ba wa iyalansa ai warasatil maftul za a ba wa magadan wanda aka kashe illa an yasaddaku ya tasaddaquna alaihi sai dai su sadakar da diyan su sadakar masa da diyan biha su sadakar da ita diya din gare shi biyan yi afu anha su masa afuwa in su masa afuwa shikenan wa bayyanati sunna sunnata ma'aiki ta bayyana annaha mi'atu mi'atu min al-ibli raquma dari ne 20 bintu makhab bintu makhab 20 wa kaza banat labun haka nan banat labun haka wa banu labun wa hiqaq wa jiza wayannan sinfi daban-daban bintu makhab bintu makhab bintu labun ibnu labun da hiqqa da jaza' sinfi daban-daban guda guda biyar din nan to kowanne ashirin ashirin ashirin so biyar ɗari kenan in ka koma littattafan ciko zai ma bayani bintu maka shekara nawa lakumi shekara nawa ne ibnu labun ko bintu labun ma shi shekara nawa hikka ne shekara nawa jaz'a ne shekara nawa duk littattafan ciko su risala da sun yi bayani wa annaha ala aqilatil qatil sannan kuma diyar din tana kan jama'a jama'an dangin wanda ya kashe wa hum asabatu sune danginsa danginsa kenan su ne za su biya wannan diya dan ba shi ba shi din yan tadda bawa mumin ko baiwa mumina a kansa danginsa kuma to su ne za su haɗa kai su zo su biya diya din illa al'asla wal far'a banda asali da far'i mana iyayensa ba sa ciki sannan ƴaƴansa ba sa ciki sauran dangi muwazza muwazza'atan alaihim za kakkasa musu rarraba musu ala salasi sinin wa shekaru uku alalgani alalgani minhum nisfu dinar sannan wanda yake mawadaci daga cikin zai bada rabin dinari walmutawaffidi rubu'un wanda yake misali mai rufin asiri shi kuma zai bada rubu'i rubu'i na dinar a kulla sana duk shekara fa in lam yahu idan ba su cike ba fa min baitul mali za a dauka a baitul mali sai a cike fa in ta'azzara in ya gagara akai akai ya gagara fa alal jani anan ne zai dawo kan wanda yake kisa din abin da yasa ya ce wal mutawassitin dalili ne cewa shi talaka daga cikin asaba ko aqila din shi baya ciki saboda shi yana ji da talaucin sa da fujin sa baya shi kansa amma mawadashi wanda yake da kuma wanda yake da rufin asiri to su ne za wazza musu duk shekara suna jiya tsawon shekara shekara uku sai a gama biyan diya din in ya gagara kuma sai a kamo shi wanda ya kisan ya zo ya biya hikima ne na Allah subhanahu wataala da shi shi ya biya din to gwara an sa danginsa su biya din to za su ɗauki mataki a kansa za su sa masa ido tunda sun sha wahala ya ba su wahala ba za su taɓa yadda a gaban nan ya je ya laifi irin wannan ba saɓanin in shi ya yi abu shi yasa shi aka ɗaura masa 'yantarwa sannan danginsa kuma sai aka dauka aka daura musu jiyadin fa in kana al-maqtul min qaumin aduwwin harbin lakum in wanda aka kashe din yana daga cikin wasu jama'a waɗanda suka kasance makiya ne masu yaƙanku wa huwa mu'minun shi wanda aka kashe kuma mumini ne fa tahriru raqabatin mu'mina za a yantar da na sama mu'mina bawa ko bawa ko baiwa mumina ala qatilihi akan wanda ya kisa din kafaratan a matsayin kafara ma'ana ka kashe wani mai bauta wa Allah subhanahu ta'ala to kamar ya gurbin gurbinsa da wani mumini wanda zai ci gaba da wannan ibada wannan hikimar da yasa hatta kafiri aka ce shi ya yantar da bawa ko baiwa mumina din wala diyata babu amma diya tuslamu ila ahlihi wanda za a bawa dangin shi wanda a danginsa shi wanda ya yi abin nan shi wanda ya yi kisa din shi wanda aka kashe din saboda kafiri ne li hirabatihim saboda su suna suna yakan yakan musulmai ne aka ba su diya to za su karfafa su ci gaba da yakan musulmai ne saboda wayanda saboda cewa ya fahimka na fahimka na min kaunin aduwin lakum wa huwa mu'minun wa huwa mu'min shi wanda aka kashe din kafiri ne sannan shi wanda yayi kisan to shi ne mu'min shi musulmi ne to shi aka sa ya yantar da ya mai ya kawo ya yantar da wani mu'mini baiwa mu'mina ko wani bawa mu'mini shi wanda ya kisan mu'minin kenan a matsayin kafara sannan kuma ba za ba da ba za dauki jiya a bawa shi wanda aka kashe ko dangin wanda aka kashe kafirin ba wa in kana al-maqtul min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in wanda aka kashe din yana daga cikin wasu mutane ne tsakaninku da su akwai mithaqi ahadun ka ahli zimma kan mutanen da aka ba su zimma ba a yakan su ana an yarjejeniyar zaman lafiya da su fadiyatun lahu musallamatun ila ahlihi to za a bawa iyalansa diya wahiya diyar su din sulusu diyatul mu'mini sulusin diyar mu'mini ne za a raba diyar mu'mini musulmi kashi uku sai a dau kashi ɗaya a bashi in kana yahudiyan aw nasraniyan in ba yahudi ne ko ba nasare wa sulusa ushriha sulusi biyu na ushirin biyar in kana majusiyan in ya kasance majusi ne sulusa ushiri hadin shine zaka kasa diyar kashi goma sai ka dau daya ba shine ushiri ba ko to shi ɗayan da ka ɗauka a cikin goma sai ka raba shi kashi uku sai ka ɗauki kashi biyu daga shi wannan shine sulusa ushiri hakin farko za ka fara cire ushirin ɗaya bisa goma in ka cire ushirin ɗaya bisa goma ɗayan da ka cire sai ka raba shi sau uku in ka ɗauki biyunsa shi ne sulusa sulusi biyu na ushirin da ka cire kenan wata hariru rakabatin mu'minatin sannan kuma wanda wanda ya kashe din zai yantar da raqaba mumina namiji ko ta mata kamar yadda ya gabata fa man lam yajid raqabata wanda bai samu abin da zai yantar din ba yan faqadaha ya rasa wa ma yuhassilu hadi ko ya rasa abin da zai siya din ba shi da kudin da zai siya fa siyamu shahrayn mutatabi'ain alaihi kafaratan zai azumi watanni guda biyu a jere kafara walam yadhkuri Allah ta'ala al-intiqal ila at-ta'am kal-zihar bai fadi bai fadi Allah subhanahu wa ta'ala bai fadi komawa ciyarwa ba kamar yadda ya fada a aya ta zihari bai ce wa man lam yastati fa wa man lam yastati fa yat'am 60 miskinan anan babu saboda hikimar wannan shine mutane masu ƙarfi masu kuɗi da sarakuna to za su iya amfani da wannan dama saboda ciyarwa din ba komai bane za su iya amfani da wannan dama su kashe wayanda su ga dama kawai sai su cire a su ciyar da miskinai sittin wanda gun su dama ba komai bane to saboda haka a kafara na kisa sai aka dauke tsari kwata-kwata gaba daya wa bihi akaza shafi'i fi asahi qawlihi da wannan ne imamu shafi'i ya riko da shi a maganganunsa guda biyu ko mafi ingancin maganganunsa guda biyu ɗaya ce babu ita'ani kwata-kwata kamar yadda Allah bai fada ba ɗaya kuma yace za a kiyasta kafarar da kafarar zihari wanda ba zai iya yin azumin ba sai ya yi sai a yi sai ya yi ita'ani amma kaulin cewa babu ita'ani din wannan shine yafi inganci shi yasa yace fi asahi kaulai din taubatan min Allah مصدر منصوب بفعله المقدر مصدر ne wanda aka masa nasaba da fi'ilinsa wanda aka kaddare aka kaddara ay taubatan min Allah taballahu alaihi taubatan shi wannan taba din da ka kaddara fi'ili shi yayi wa taubatan din nan nasaba wa kana Allahu aliman bi khalqihi Allah masanin hadisin sa ne hakiman ne hikima ne shi ma dabbarahu lahum cikin abin da yake shirya musu ومن يقتل مؤمنا متعمدا wanda ya kashe mumini da gangan bi an yasida qatlahu bima yuqtalu ghaliban aliman bi imanihi yayi niyyar kashe shi da abin da galibi in aka daki mutum da abin mutum zai mutu sannan kuma ya san da shi ya san da imani sa fajazahu jahannamu sakamakon sa jahannama ne khalidan fiha yana mai dawwama a cikin jahannama wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya mishi fushi wa la'anahu ya la'ance shi ab'adahu min rahmatihi ya nisantar da shi daga rahamarsa wa adda lahu azabun azima Allah ya tanada masa azaba mai girma finnari a wuta wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu iskali shi yasa suyudi yace wa haza ma'ulun bima biman yastahilluhu yace wannan ana tawilinsa da wanda ya halalta kisan wanda ya halalta kisan to ya zamanto kafiri kenan da halalta abin da Allah ya haramta to saboda haka ne zai dawwama a cikin wuta amma wanda bai ce kisan halal ba ya yarda kisa kisan mumini duk ya yarda haramun ne tukunnan ya kashe to wannan ba zai dawwama ba aw bi anna hadha jazaohu in juziya wannan ko kuma wannan shine asalin sakamakon sa inda za a masa sakamako da ya dace da shi tukuna Allah subhanahu ta'ala da fadalarsa ya yi shi asalin sakamakon sa da wanda ya dace sai ya yashi mishi da azabtarwa cikin wutan jahannama daga baya a shine shi a sashi cikin aljanna shi yasa yace wala bid'a ba sabon abu bane ko ba abin mamaki bane shi khulfil wa'idi wajen saba alkawarin sharri shine wa'idi kenan da kaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah cewa yayi duk wani zunubin da ba shirka bane zai gafarta wa mutum a lahira kaga kashe mumini din ba shirka bane zunubi ne ya kashe mumini ba shirka bane zunubi ne وعن ابن عباس رويت أو عبد الله بن عباس أنها على ظاهرها وأن ينا كان ظاهر ظاهر وأنها ناسخة لغيرها maimakon ma a ce wannan aya mansufiya ce ya ce ita wannan ayar ce nasika take soke sauran ayoyin da suke ba da afuwa suke nuna karban tuba kamar aya ta cikin suratul shu'ara ko cikin suratul furqan min ayatil maghfira daga ayoyin gafara wa bayyana ayatul baqara ayata suratul baqara ta bayyana anna qatil al-amdi wanda yayi kisan gangan yuktalu bihi za a kashe shi wa anna alaihi diya sannan kuma akwai diya a kansa in ufiya anhu idan aka masa afuwan kisa din wa sabaka kadruha gurgudun wannan diyar ya gabata daga baya yayi bayani sadasu wa bayyanati sunna ha haka nan sunna ta ma'aiki ta bayyana anna bainal amdi wal khata'i tsakanin gangan da kuma kuskure kisan ganganci da kuma na kuskure katilan akwai wani kisa yusamma yusamma shibhal amdi ana ce mishi a kamanni da gangan wa huwa an yaktulahu shine ya kashe mumini bima la yuktalu ghaliban da abin da galibi wannan abin da aka daki mutum da shi baya mutuwa fala qisasa fi shi ma babu kisasi bal diya a cikin sa kawai diya ne kal amdi kaman diyar kuma kaman diya irin na wanda ya kisa da gangan fi sifati a sifa wal khata'i sannan kuma zai kasance kamar kisan zai kasance kamar sifar kisan kuskure fi tajili wajen jirkinta shekarun da za a biya wannan jiya walhamli kuma wajen daukan wannan jiya a ce asabarsa ce a ce danginsa ne za su dauka ta wannan bangaren zai kasance kamar kisan kuskure wannan yana nuna kaga yayi kamanni kenan ta bangaren ta ɓangaren diya zai kasance kamar kisan gangan ta ɓangaren tajiri da hamlu kuma zai kasance kamar kisan kuskure shi ne ma'ana ya yi kama da gangan ɗin kenan wa huwa wal amdu wannan kisa ɗin shibhul hamdi da kuma kisan kai na gangan ɗin aula bil kafarati sun fi cancanta da kafara min al khata'i akan na kuskure abin da yake nufi Allah subhanahu ta'ala ya kawo kafara ne a kisan kuskure to kada ka zaci cewa kisan gangan din babu kafara shi to shi ne yace to idan mutum ya kashe mutum a kuskure ma aka ce yayi kafara balle ya kashe ya kashe da gangan ko abin da yayi kamanni da ganganci kaga ya zama to min babi aula kenan wanda ya kashe mutum da gangan shi ya fi ma cancanta da a ce ya yi kafara fiye da wanda ya kashe cikin kuskure. To, kun ga kenan wannan aya shi Ibn Abbas ya ce ayar tana kan zahirinta. Sauran sahaba suka ce ayar da ta zo cikin suratul Furqan yake cewa wa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun yace wa man yaf'al zalika yalqa asaman yudaf lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhulud fihi muhana yace illa man taba suka ce wannan aya din ita ce take nasakhi wannan aya ma'ana an soke hukuncin wannan cewa shi wanda yake kashe mumini da gangan din in ya tuba Allah zai karba masa tuba shi kuma ibnu abdullahi bin abbas ya ce a wannan ayar wannan ayar ita ce ta soke wancan ya shaddada a wannan matsala to wanda da ke wannan matsala ce da take da iskaliya da na duba asbabun nuzulin wannan aya sai na ga akwai wanda wannan aya ta sauka a kansa to shi asali abu biyu ya yi shi ya musulunta ya yi hijira zuwa madina sai ya yi ridda ya zo ya kashe wani sahabi ya gudu maka kaga abu biyu ne ya yi ridda ya kashe mumini to saboda haka idan ka yi ta'ammuli da tadabburi sosai akan wannan aya za ka ga cewa ayar tana magana ne akan shi wanda ayar ta sauka a kansa shi kuma wanda ayar ta sauka a kansa babu iskalin cewa zai dawwama a jahannama kasancewa yayi ridda kafiri tukunan ya kashe muni da wannan zaka warware duk wannan iskalan gaba daya kuma abinda zai karfafa maka da wannan ka duba ayar zaka ga cewa man da ya kawo yayi amfani da lafazin man na mufradi gaba daya cikin ayar sabanin sauran ayoyin da muke karantawa zaka ga in yi amfani da lafazin man ya kawo mufradi karshe sai ya kawo ma'anar mantin domin ya nuna cewa wannan mantin yana da umumi yana daukan kowa da kowa amma anan me yace wa man yaqtul kagani ya kawo wa man yaqtul mu'minan mu'minan yace muta'ammidan muta'abbaicin muta'ammidina ba muta'ammidina ya kawo muta'ammidan hal din ya kawo shi hal hal na lafazin man din mun karanta a baya wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi ko can gaba yace khashi'ina lillahi ba to bai yi irin wannan ba yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan yace bai ce muta'ammidina ba fajaza'uhu ba fajaza'uhum ba fajaza'uhu jahannamu khalidan shi ma ba khalidina ba khalidan fiha wa ghadiba ba wa ghadiba alayhi ba wa ghadiba alaihim ba wa ghadiba alayhi wa la'anahu ba wa la'anahum ba wa adda lahu ba wa adda lahum ba a wayannan damirai gaba daya sai kawo damiri na lafazin man wannan dalili ne da zai nuna ma cewa ayar fa tana magana ne akan wanda ayar ta sauka a kansa kuma ban ga wani malamin tafsiri daga cikin malaman tafsiri ya fito ya yi bayanin wannan ba da sun gano wannan duk wannan iskalai din gaba daya kaulin abdullahi bin abbas mansuki ne nafika ne duk ya zamanto an warware shi gaba daya to shi yasa idan aya ta rikice dole ka tsaya ka yi bincike a kansa ka duba asbabun nuzulin sa ka yi ta'ammuli da tadabburi akan lafuzzukan da aka yi amfani da ayar ka yi duba ta nan za ka zo ka gano ka zo ka warware wannan matsala saboda ya zaga babu wani iskali a kai ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم yayin da wasu jama'a daga sahabbai suka wuce ta gun wani mutum daga banu sulaim wa huwa yasuqu ganaman yana kora dabbobin shi fa fa sallama alaihim da ya gansu sai ce musu assalamu alaikum فقالوا سكتي ما سلم علينا إلا تقية تقية بيمنا سلم باسي سبودا يكاري كانسني فقتلوه سكا كششي واستاقوا غنمه غنمه سكا كورو سكا كورو تما كانسا في الله يسوكر دون آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم للجهاد idan kuka yi bulaguro na jihadi fi sabilillahi a tafarkin Allah fatabayyanu wa fi qira'atin aw ta qira'a bil musallasati fatasabbatu min as-sabti kenan fatasabbatu ku nemi tasabbuti tabbacin dalili dalili da zai bada a kashe shi wanda kuke so za ku kashe din ma'ana ku yi bincike ku tabbatar gabanin ku kashe ba haka kurun ba wala takunu kada ku ce liman alqa ilaykum salama ga wanda ya aiwatar muku da sallama shine qira'a ta jumhur kenan nafi'u da ibnu amir da hamza suka karanta liman alqa ilaykum salama assalama assalama da assalama wasu suka ce duka yana bada ma'anar sallama ne wasu suka ce assalama a ta jumhur shine sallama assalama kuma sulhu ne kamar yadda ya gabata a baya na wal qawli ilaykum salama a wancan shi yasa a wannan gun ne aka yi sabani wasu suka karanta assalama wasu suka karanta kuma assalama assalama bi alifin wa duna ay at-tahiyya a awilin a awilin qiyadu ko kuma ba da kai bi qawli kalimati shahada da faɗan kalimatu shahada allati hiya amaratun alal islam wace alama ce ta musulunci lasta mu'minan kada ku ce mishi kai ba mu'mini bane wa inna ma qulta haza ka fadi wannan ne assalamu alaikum din ko la ilaha illa allah taqiyatan li nafsika saboda kare kanka wa malika da kare dukiyarka fa taqtuluhu ku zo ku kashe shi kar ku gaya masa haka ku zo ku kashe shi tabtaguna tatlubuna bizalika arad alhayati dunya mata'aha kuna neman kayayyakin rayuwar duniya mata'aha na jin daɗin na jin daɗinta min al-ghanimati na ganima fa inda Allahi maghanimu kathiratun a wajen Allah akwai abubuwan ganima da yawa tugunikum an qatli mislihi waɗanda suke gada suke wadatar da ku daga kashe irin wannan limalihi irin wannan mutumin limalihi saboda dukiyarsa kazalika kuntum min qablu tu'samu dima'ukum kuma haka da kuke ana kiyaye jinananku wa amwalukum da dukiyoyinku bi mujarradi qawlikum shahada kawai idan kuka ce la ilaha illallah kuma yi da haka ne famanna Allahu alaikum kuma da haka ne Allah ya muku baiwa bil ishtihari bil imani da bayyana imaninku wa istiqamati da istiqama akan addini fatabayyanu ko kuma fatasabbatu an taftulu mu'minan ku nemo tasabbuti gabanin ku kashe mumini wannan kira'a ce ta hamza da kisa'i a wannan sura da kuma suratul hujurat suka karanta fatasabbatu fatasabbatu min sabti nan kuma fatabayyanu ku nemi bayani gabanin ku yi kisan can fatasabbatu ku nemi tasabbuti tabbacin tabbacin abin da ya wakana gabanin ku kisan waf'alu bidakhili fil islam kama fu'ila bikum ku aikatawa wanda ya shigo musulunci kamar yadda kuma aka aikata muku inna allaha kana bima ta'maluna khabiran Allah subhanahu ta'ala ya kasance ga abin da kuke aikatawa mai gwani ne masani ne ku jazi ku bihi zai muku sakayya da shi la yastawi alqa'iduna min almu'minina waɗanda suke zaune daga mu'minai al jihadi daga jihadi suka zauna a gida ba sa jihadi ghairu ulil darari waɗanda ba masu darura bane bir raf'i sifa da rufu'a sifa ce ta alqa'iduna din na'atin alqa'iduna shine ghairu غير أولي الضرر haka hamza da ibn kasir da abu amr da asu su hudu suka karanta ghairu uli darari sannan kuma sauran qurra'u sun karanta ghaira uli darari kamar yadda muke karantawa wan nasbi karatu ghaira uli darari nasaba istisna'an an masa nasaba da istisna'i ne min zamanatin ya ce wannan darura din zamana ce ita ce cutar da take hana mutum ya zauna a kan dabba wanda ba zai yi mutum ya zauna ba sai ya faɗi ya zauna zai faɗi wannan cutar shi ake cewa zamana au ama ko kuma cutar makanta wa nahwihi da abin da ya kama da wannan wal mujahiduna fi sabilillahi su wayannan da masu jihadi a tafarkin Allah ba za su daidaita ba bi amwalihim masu yin jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawo kansu faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawo kansu alal qa'idin akan waɗanda suke zaune ne darari saboda wata darura ko ta cuta darajatan Allah subhanahu ta'ala ya faddala su ya fifita su da daraja fadilatan listiwahi listiwahi shima finniya sun daidaita saboda sun daidaita a niyya wa ziyadatul mujahidin bil mubasharati da kuma ƙarin da mujahidai suka samu na yin yakin a aikace su sun yi yakin a aikace kullum min fariqaini kowanne daga bangarorin nan guda biyu وعد الله الحسنى الجنة الله يا مسو يا مسو يا مسو وعدي شقاء الجنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أما الله يأتي في تماصين جهادي أكم وإن دا وإن دا سكي ذوني da gairi darari ba tare da wata darura ba ba tare da wata darura ba ajiran aziman lada mai yawa wa yubdalu minhu ana badali daga gare shi darajatin minhu ma'ana darajoji da yawa daga gare shi su masu darura din su masu jihadi sun fi su da daraja daya marasa darura din kuma wanda ba su yi jihadi ba to su masu jihadi sun fi su da darajoji da yawa wanda Allah bai faɗi iyakarsa ba kenan aya ta farko faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja tana magana akan wanda ba su yi jihadi ba masu darura darura ce ta hana su jihadi wannan anan kuma wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina alal ka'idina ajran azima yana magana akan wayanda ba su da zarura tukuna ba su jihadi ba ba su da zarura ba su jihadi ba to su ne darajatin wancan kuma daraja daraja guda daya manazila wato matsayi matsayi makamai manya manya ba zuha fauka ba'di wani sama da wani min karama na karama wannan tafsirin da Suyuti yayi mutajihi ne shi ya fi da yawa daga cikin tafsirin da wasu suke wasu sun mayar da faddala lahul mujahidina da wa faddala lahul mujahidina duk ana magana ne akan gairu ulil daraja gairu ulil daraja suka ce dalilin da yasa anan aka ce darajatin aka kawo jam'i saboda Allah da ya ce wa kullan wa'adallahu husna dukkan su dan aljanna ne kada ka zaci cewa aljannan su din irin da yi kar ka zaci wannan shi yasa Allah ya ce wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ay ghairu uli darari din kenan a wannan tafsiri ajran aziman darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma domin dauke wannan tawaffuli din cewa tunda dukkan su sun shiga aljanna kenan suna da daraja daya to sai Allah ya sha suna da darajoji da yawa da suka ninninka suka ninninka ma'ana sun fassara ayar akan bai ɗaya kawai amma su yudi sai ya raba abu wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina sai ya ce li ghairi darar li ghairi darar to su su ne wannan darajatin min hudin min hudin wa maghfiratan da kuma gafara wa rahma منصوبان بفعلهما المقدر أم نسبة دفيل وندعك قدرة أي وغفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة wannan gafara da rahima da ka kaddara to su ne suka yi nasaban wannan mastarai guda biyu wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi Allah mai yawan gafara ga masoyansa ne rahiman bi ahli ta'atihi mai mai jin kan masu masa biyayya ne wa nazala fi jama'atin aslamu wannan ya sauka kuma kan wasu jama'a da suka musulunta walam yuhajiru ba su hijira ba fa kutilu aka kashe su yau ma badar ranan badar mal kufari tare da kafirai innal ladina tawfahum al mala'ikatu wa inda mala'iku suke daukan rayukansu zalimi anfusihim yayin da suke cikin zaluntan kawukansu da kafirci ko da rashin hijira ko da munafirci bil muqami mal kufari da zama tare da kafirai wa tarki hijira da kuma barin hijira qalu lahum muwabbikhina malaikun suke ce musu na tsawatar da su fi ma kuntum ai fi ayi shay'in kuntum fi amri dinikum akan ne kuwa kasance a lamarin addini qalu suna cewa malaiku mutazirina suna masu bada uzuri kunna mustadafina ajizina an iqamati din mun kasance muna masu cikin masu rauni da sun kasa tabbatar da addini fil ardi a bayan kasa ai ardi makka a makka kalu lahum tawbihan sai suka ce musu suna suna tsawatar musu alam takun ardullahi wasi'atan to in ba za ku iya yin addinin ku a makka ba a lardin Allah ba yalwatacciya take ba ku tuhajiru fiha ku zo ku yi hijira a ciki ai min arzi min arzi min ardil kufri ila baladin akhar daga kasar kafirci zuwa wani gari daban kama fa'ala ghayrukum kamar yadda wasu suka aikata qala Allah ta'ala fa ulaika ma'awahum jahannam wayannan hukumun su jahannama ne wa sa'ad masira shiya yana nufin sa'at din ya zo ne da ma'ana bi'isat bi'isat yana babin bi'isa da muka yi bayani in kuwa jahannama ita ce makomansu to lalle wannan makoma ta munana ko kuma lalle wannan makoma ya kai a kushe shi shine ka fassara sa'a bi ma'ana bi isa kenan hiya din nan da ya kawo shine makhsusun bi zanni illa almustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wildan banda masu rauni daga cikin dattawa da mata da yara ƙanana allazina la yastati'una hilatan wadanda ba su da ikon wata dabara la quwwata lahum ba su da ƙarfi a da hijirati kan yin hijira wala nafaqatin ko ciyarwa wala yahtaduna sabila ba sa iya shiriya ta farki tarikan ila ardil hijira ba su san hanya zuwa lardin hijira ba in suka fita za su bata ba san hanya ba fa ulaika asallahu an yafu anhum Allah subhanahu wa ta'ala wayannan a ta tsammanin zai musu afwa ma'ana zai musu akwai raja'i tsammani mai karfi na cewa zai musu afwa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne ma'ana ya siffantu da afuwa da gafara ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجرا wanda ya yi hijira ta farkin Allah zai samu gun hijira ɗin a doron ƙasa wanda ya dace da ya zauna ya yi hijira ɗin zai samu kasiran wurare da yawa na yin hijira zai samu wa sa'atan zai samu yalwa cin rizki a arziki wa man yakhruj min baytihi wanda ya fita daga daga gidan shi muhajiran ila Allah wa rasulihi yana mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa thumma yudriku al-maut sannan mutuwa ta riske shi fi tariki a hanya kama waqa kamar yadda ya auku lijun lijun da'i bin damra al-laythi ya auku ga wannan sahabi faqad waqa sabata ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata wa Allah Allah zai ba shi lada wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya sifantu da gafara da rahama wa idza darabtum safartum fil ardi idan kuka yi bulaguro a bayan ƙasa falaysa alaykum junahun babu laifi a gare ku fi an taksuru min salati akan ku takaita sallah bi an tarudduha min arba'in ila sunnatayn kuma yadda ita daga rakawoyi furfudu zuwa rakawoyi biyu in khiftum an yaftinakum an yana an yana lakum bi makruhi bi makruhin alladhina kafaru in kuna tsoron kada wayanda suka kafirce su same ku da abu marar kyau su yi muku wani abu marar kyau bayanun lilwaƙi izzaka ya ce ayar ta yi bayanin waƙi'in abin da ya auku a lokacin da ayar ta sauka lokacin da ayar ta sauka su sahabbai suna tsoron kada wasu kafirai su zo su su kashe su to shi yasa yace in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru fala mafhuma lahu ba shi da mafhumi ma'ana ko da baka tsoron wani kafiri a halin bulaguro zaka iya yin kasar fadan tsoron kafiri anan an duba wayanda ayat ta soka kansu a lokacin suna cikin wannan hali wa bayyanati sunna sunna ta yi bayani annal murada bis safari at-tawil abinda ake nufi da bulaguro bulaguro mai tsawo wa huwa arba'atu burdi shine burdi baridi guda hudu baridi guda hudu yana ba da mil arba'in da takwas ne wahiyar marhalata ne baridi guda hudu kuma yana ba da lissafin marhala guda biyu saboda kowace marhala mil ashirin da hudu ne kowace marhala mil mil ashirin da hudu in ka haɗa mil ashirin da hudu so biyu zai baka mil arba'in da takwas to wannan a kilomita lissafin na yanzu kuma zai baka kilomita saba'in da biyu ne in ka yi tafiya kilomita saba'in da biyu akwai akwai kasaro in bai sai wannan ba babu kasaro a kamar yadda wasu wanda ba sa aiki da shi ko wai bulaguro ko anguwa za ka je ma za ka yi kasaro ko kuma wasu sun je jami'a sai ka ga shekara guda suna ta kasaro wai su a can tun baki ne a can saboda rudani na fatoyin zamani rashin komawa a mazhaba wai ukhadhu min qawlihi fa laysa alaykum junahu da yace fa laysa alaykum junahun ba laifi akan kudin anan za a dauki cewa annahu ruksa a kasaru din ruksa ce la wajiba wajibi bane wa alaihi shafi'i akan wannan shafi'i yake innal ladina innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina bayyinal adama bayyinan bayyinal adawa kafirai sun kasance muku makiya waɗanda suke bayyanannu ya kawo aduwan ne kamar da muka sha bayyanawa aduwu din yana zuwa a mufradi yana zuwa jami'i wai za kunta ya muhammad in ka kasance ya kai ma'aiki hadiran in kana nan fihim a cikinsu wa antum takhafuna al'aduwa kuna tsoron maki ko makiya fa qamta lahum salata kazo zaka tsayar musu da sallah yace wa hadha jaryun ala adati alqur'ani fi alqitabi wannan ya gudana ne a bisa al'adan qur'ani na magana da ma'aiki lokacin da yake saukar da hukunci abin da yake nufi da wannan ko da shi ma'aikin yana nan ko baya nan za a iya yin sallah ta salatul khawfi sallah na yaki din za iya yin sa ba za ka yi amfani ni da wai za kun tafi yin fakamta da salata ba ko mahaifi yana nan ko baya nan ma'ana ko yanzu za iya yin salatul khawfi ta kama فلتكن طائفة منهم معك وتتأثر طائفة وسو jama'a. su tsaya tare da kai wasu kuma su ja da baya wal ya'khudhu at-ta'ifatu allati qamat ma'aka wadanda suke suka tsaya tare da kai din aslihatahum su rike makaman su ba hun tare da su fa iza sajadu in ay sallu in sun gama sallah falyakunu ay at-ta'ifatu al-ukhra min wara'ikum abin da yasa ya ambaci sujjada saboda sujjada shine lokacin da za a iya zuwa a afka musu ba tare da sun sani ba shi yasa ya ambaci sujjada din a kana sujjada ta ya za gane wanda zai biyo ta bayan ka shi za shi fai za su amma yana nufin fai za sallu idan su wayannan tsayifa din suna yin sallah fal yakunu at-ta'ifatul ukhra ɗaya tsayifar da suka ja da baya suna baya waɗanda ba sa cikin safu ɗin min wara'ikun su kasance daga bayan ku ya harsuna suna gadi ila an takudu salata har zuwa ku gama sallar ku wa tazhaba hazihi ta'ifa wannan ta'ifa ɗin kuma ta tafi ta harusu ta je ta yi gadi misalin aka raba jama'an kashi biyu kashi ɗaya su tsaya tare tare da limami suna yin sallah ɗaya kashin kuma sun je suna gadin wayannan suna gadin wayannan lokacin da wayannan suka yi suka yi raka'a biyu in raka'a biyu ko raka'a ɗaya in abu laburo ne sai su ja da baya wayancan sai su zo a ƙarasa sallar tare da su sannan wanda suka ja da baya din su kuma sai su tsare wayanda suka zo za su yi sallah kamar yadda dai littattafan jiko suka bayyana yadda ake sallah ta yaƙi walta ta taifatun ukura ɗaya taifar kuma jama'ar su kuma sai su zo lami sallu jama'an da ba su yi sallan ba din sai su ma su zo fali sallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai wuli akudu hizrahum wa asdatahum sai su rike matakan tsaron su da kuma makaman su anan sai aka ƙara hizrahum hizrahum saboda tsoron ya ƙara tsananta a wannan lokaci din ba hum tare da su ila an takudu salata har zuwa lokacin da za su gama sallah ko zuwa lokacin da za ku gama sallah wa qad fa'ala sallallahu sallallahu alaihi wasallama kadhalika haka ma yake ya aikata bi batni nakhl a wani gudu ake ce mishi batul nakhl ko a kolin nakhl rawahu shaykhan imam bukhari da muslim su suka rawaito wadda allazina kafaru law taghfuluna idza kuntum ila salati an asjatikum wadanda suke kafirce suna burin dama ku gafala da makamanku ya kasance makaman dama baya tare da ku lokacin da kuke sallah wa amtiyatikum da kayayyakin yakin ku baya tare da ku fayamiluna alaikum su zo su karkata kanku mailatan wahidatan bi an yahmilu alaikum su haura kanku fa ya kuzukun su kama ku wa hada illatul amri bi akhdil sila wannan shine dalilin da yasa ko illar da yasa aka ce a rike makami lokacin da ake sallah din wala junaha alaikum in kana fikum azran azan min matarin amma ba laifi a kanku in kana fikum azan idan akwai wata cuta cuta ko cutarwa cutarwan shi ne ya yi bayanin sai ce min matsari kamar ruwan sama ana ruwan sama ka rike makani akwai wahala au kuntum marda au ko kuma kun kasance ba ku da lafiya an ta za'u aslihata kun ba da shi ku ajiye makamanku fala ta hamiluha kada wa kada ku dauki makaman a lokacin wa hadha yufidu ijaba hamliha inda adamin uzuri wannan yana ba da fa'idar cewa ɗaukan makami wajibi ne a lokacin da babu wannan uzuri da ya faɗa wa huwa ahadu qawlaini da shafi yana ɗaya daga cikin maganganu guda biyu na imam shafi wa sani annahu sunna na biyu na biyu ko da ba uzuri rike wannan makami din sunna shi rujjaha an rajjaha wannan da dalilai wa khudhu hidrakum min al-aduwi ku dau matakan ku dau matakan tsaro daga maki ai ihi tarizu minhu ku kiyaye kanku da shi mastafatu daidai iya iyawarku inna allaha a'adda lil kafirin azaban muhina Allah ya tanada wa kafirai azaba mai sa wulakanci za'ihanati فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها إذا كك جما صلى فذكروا الله بالتهليل والتسبيح ku ambaci Allah da tahlili la ilaha illallah da tasbihi da subhanallah qiyaman wuqudan ko kuna zaye wuqudan ko kuna zaune wa ala junubikum ko kuna kwance mutaji'ina kuna masu kwance ai fi kulli hal a kowanne hali fa idza tum'anantum idan kuka nutsu amintum fa aqimu salata adduha bi huquqiha in kuka tsira daga tsoro aka gama yaki to ku yi sallah da cikakkun haƙoƙinta inna salata sallah ta kasance kanat alal mu'minina ta kasance wa mu'minai kitaban maktuban ay mafrudan an faralta shi mukutan ai muqaddaran waqtuha kuma an kaddara lokacinta fala tu'akhkharu anhu ba jirkinta sallah daga lokacinta wa nazala lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan fi qalabi abi sufyan wa ashabihi yayin da Allah subhanahu ta'ala ya aika wasu jama'a neman abu sufyan da abokanansa lamma raja'u min uhud yayin da suka dawo daga uhud fashakau fashakau jirahat suka yi ko suka yi koke-koken raununnuka da suka suka kamu da su wala ta hinu sai Allah ya ce ta zuufu kada ku raunana fitira'i talabin kauni kan neman wa'annan mutane alkufari kafirai bi tukatilum don ku yage su in takunu ta'lamuna in kuna jin radadi tajiduna ala alamal jira kuna jin radadin rauni fa innahum ya'lamuna su ma suna jin radadin rauni kama ta'lamuna kamar yadda kuke jin ciwon raunin ai mislakum kamar ku wala yajbunu abun kuwa gane a wata nuska wala yajibu wala yajibu wala yaji wala yajibu wala yajibu a wata nuska wala yajibununa haka yi ganin hoto wala yajibununa ba sa tsoro an an kitalikum a yakanku saboda daɗin anan nafiya ce ya fi kyautuwa ce wala yajibununa amma guna ya zo wala yajibunu an mayar da daɗin a matsayin nahiya kenan yana nufin su kafiran ba sa tsoron yakanku watar juna antu ku kuma minan layi kuna kuna tsammani a wajen Allah minan nasri wa sawabi alaihi na nasara da samun lada a kai malayar juna abinda su ba sa tsammani kun su ba sa tsammani fa'antum ta ziduna alaihin jidalika ko kun fi su a haka ciwo suna ji kuna ji amma ko kuna tsammanin lada da cin nasara su kuma ba sa tsammanin wannan da wannan ku kun fi su bayan ba zai an ta kunu argaba minu to ya kamata ku kasance kun fi su kwaɗayin haɗuwa da su fihi a ciki wa kana Allahu aliman bi kulli shay Allah masanin komai ne hakiman mai hikima ne fi sun'ihi wajen abin da yake wa taraka ta'ama tubnu ubayrik ana cewa ta'ama ana cewa ta'ama ana cewa ta'uma musaddasul fa'i wani sa wani wani ne ya wani sahabi ne sai ya saci dir'ai rigan da ake sakawa na yaƙi wa khabaha inda yahudi sai ya koyi a wajen wani bai yahudi fa wujidat indahu sai aka samu a wajensa faramahu ti'ima biha sai shi ti'ima din sai ya jefe shi da ita wannan sata cewa bai yahudin da ya ajiye a gunsan ya ce shi ya sace wa halafa ya rantse annahu ma saraka cewa shi bai saci wannan jirɗin ba fasada qaumuhu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai jama'an jama'an sa suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an yujadila anhu yayi jayayya a kansa mana ya kare shi wa yubri wa yubri ahu ya kubutar da shi daga laifi fa nazala sai wannan ya sauka inna anzalna ilaykal kitaba alqur'ana bil haqqi mun saukar da qur'ani ne da gaske muta'alliqun bi anzala mun saukar da gaske litahkuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah a'lamaka Allah ya sanar da kai fihi akai wala takun lil kha'inina kafuma karka kasance ga masu cin amana masu yaudara kamar tuma khasiman mukhasiman anhum kada ka zamanto me ja a kansu ma'ana ka tsaya ka kare su wastaghfirillah ka nemi gafara wajen Allah mimma hamamta bihi daga abin da kai himmantu da shi inna Allah kana ghafurur rahima Allah ne yawan gafara ne mai jin kai ne wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum kada ka kare wa'inda suke yaudaran kawo kansu ya kununa hadil ma'asi suna yaudaran kawukan su da sabo lianna wabala khiyanatihim alaihim saboda sakamakon yaudaran su din yana kansu ne inna allaha la yuhibbu man kana khawanan allah baya son wanda ya kasance mai yawan cin amana kasiran khiyana mai yawan ha'inci asiman mai yawan zunubi ay yu'aqibuhu allah yana azabtar da shi yastaghfuna ay tu'matu wa tu'matu wa qaumuhu hayan tu'ma da jama'arsa da wannan aya ta sauka suke kuya saboda mutane kada su gansu haya'an saboda kunya minan nasi suna kuya wa mutane saboda kunya wala yastaghfuna minallahi ba sa kuya wa Allah wa huwa ma'ahum alhali shi yana tare da su ilmihi da saninsa yana sanin halinsu idh yubayyituna yudhiruna ma la yarda ma la yarda min alqawl yayin da suke kwana suke kwana ko suke kwana a koye da abin da ba ba ba amincewa da shi na magana cikin dare suna shishirya maganganun da ba amince da shi ba aka ce bayyata din bayyitu yin abu a boye da daddare shi ake cewa bayyata bayyitu din min azmihim alal halifi na niyyar da suka yi na rantsuwa ala nafi sarika akan korewa kansu sata wa ramil yahudi da jifan wannan bai yahudi jihada wannan sata wa kana Allah bima ya'maluna musitan Allah yana kewaye da sanin abin da suke aikatawa ilman da sanin sa ha antum ya haula'i ga kunan ya ku wadannan khitabun li qaumi ti'ama ana magana ne da jama'an mutanen fi'iba jadaltum khasamtum khasamtum anhum ai an fi imacin nuzawihi ga ga kunan kuna kare kana kuna kare su kuna jayayya da musu na bawa fi'ima da jama'ansa gaskiya wa kuri'a anhu an karanta a kira'a shazza jadaltum anhu kuna jayayya a kan shi fi'ima din a wannan kira'a shazza fil hayati duniya a rayuwa ta duniya faman yujadilu Allahu anhum yawm al-qiyamati waye ne zai kare su da jayayya a gobe kiyama idza azabahum idan Allah ya azabtar da su amman yakunu alaihim wakila ko kuma waye zai kasance musu wakili ya tawalla amrahum zai jibinci lamarin su wa yazubbu anhum ya kare su ai la ahada yaf'alu zalika ba wanda zai iya yin haka a gobe kiyama saboda haka wannan duniyar ma karku wa man ya'mal su'an zamban yasu'u bihi ghayrahu wanda ya aikata wani zunubi mummuna da yake muna na waninsa da shi karami tu'matil yahudiyya a karami tu'matil yahudiyya kamar yadda tu'ma yake jifa wannan ba yahudi أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ko kuma yana zaluntan kansu yana zaluntan kansa da wani aiki da ya tsaya a kansa saboda aikin zunubi akwai zunubin da kai ya shiga haƙƙin wani akwai zunubin da kai kuma bai shiga haƙƙin kowa ba zunubi ne ya tsaya a kanka sai ya kawo guda biyu duka wa mun yamma su an zunubin da kai ya shafi haƙƙin wani au yadlin nafsahu zunubin da ka aikata ya tsaya a kanka summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafara abun Allah minhu ayyatu sannan ya tuba yajidillah ghafuran lahu zai samu Allah mai yawan gafara ne a gare shi rahiman bihi mai jin kanshi ne mai jin kanshi ne wannan yana nuna ma duk abin da ya ya gudana tsakanin sahabban manzo sun yi sata sun yi zina sun yi kaza sun yi kaza din nan to wannan tsakanin su da ubangijin su Allah wa'adi yayi alƙawari yayi cewa in sahabi yayi zunubi ka zai gafarta masa kawai jira ake sahabi ya aikata zunubi ya gafarta masa yake wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajrun azim in ka ji an ce wa'adi abin zai zuwa nan gaba ne na ma alƙawari an jima ka zo ko gobe ka zo ba to Allah wa'adi yayi kawai jira yake ya ga sun yi zunubi ya ce to an gafarta shi sa ba a ɗaukan misali ya yi sata ya yi zina ya yi ma'aikatan kar ka duba wannan eh saboda kar ka duba cewa su ɗin kaman kai ne eh sai kai ba ka da zamani zamani ba ka da zamani na ma'aiki ba ka da zamani na Allah subhanahu wataala su suna da shi shi sa za ka ga abin da wani musulmi ordinary ya aikata zai dawwama a cikin wuta in su suka aikata sai a gansu a cikin gidan aljanna kamar yadda wani sahabi ya kashe kansa abokinsa da ya damu yana ta tunani a kai ya zama dan wuta zai dawama sai ya gan shi kawai a cikin gidan aljanna masa a ya ce masa ba Allah ya ce wa man ya fa'al zalika udwanan wa zulmun fa sawfa nuslihi nara ba mutum ya kashe kansa dan wuta ne ba ya kai baka shiga wutan ba sai ya ce eh mala'iku sun kama ni na azaba za su kai ni za su kai ni wuta sai wani mala'ika babba wanda ya fi su ran da ya gansa ya ce kuku wani wannan na za ku tafi da shi a ya kashe kansa za mu kai shi wuta sai wannan mala'ika ya ce dan da ku rabu da shi ku saki shi ya kama hannu na shi ya kawo ni ya ce ba ku san sahabin manzo Allah bane to ya gani shi yasa duk mutumin da yake so ya samu salamar lafiyarsa to ya fita a harkar safon in ba haka ba zai je sa kansa cikin cikin wata matsala wanda ba zai iya kubuta ba a duniya ya wulakanta a lahira kuma ya ga sahabban da yake kushewa gidan aljanna kuma su su shi a cikin wuta wannan abu ne wanda yanzu misali ana yayin a harkokin su abdul jabbar tunan ya rubuta wani littafi mukaddimatul azifa a juzi'i na biyun nan ya zo yana aibanta su su sayyidina Usman yana aibanta su Muawiya su Amr bin As wanda duniyar musulman gaba daya shahadi da yada musulunci su suka yi umuman kawai yana aibanta ya sa banu umayya a gaba a banu umayya cikin sahabbai dukkan abubuwan da suka yi tarihi ya tabbatar sun yi amma kuma a tarihi babu waɗanda suka yi jihadi suka yaɗa musulunci yanzu ina ruwanka a abin da suka yi a gani to nan littafi littafi ne hatsararre wanda idan mutum ba shi da ilimi bai karanta tarihi musulunci ba in ya karanta zai rudu da wannan littafi ya aibanta sabon ya su amma mutum da ya karanta tarihin musulunci ya san addini to zai fahimci cewa shi marubucin wannan littafi yana cikin hatsari ta yadda za ku tabbatar da wannan rikice-rikicen tsakanin mu'awiya da sai na ali wannan shi shi ya zo ya shiga ciki to shi kuma wannan rikici din wa za ka goyi baya a cikin su wa za ka bai wayannan sahabbai ne na ma'aiki wayannan sahabbai ne na ma'aiki wa za ka goyi baya kai an nema cewa ka girmama sahabban gaba ɗaya eh abin da aka nema wajen ka kenan kuma abin da zai baka mamaki akwai wasu abubuwa niqat muhimma na ilimi wanda shi cikin wannan littafin bai tattauna da su ba ko da gangan ko kuma bai san su ba misali duk yana wannan abun ne saboda ya kare ahalin baiti sai na ali da zuriyarsa dangin manzo da dan wannan yake yi zahirin abin da ya faɗa ke na cikin littafi to ya manci cewa a cikin ahalul baiti din fa akwai wayanda suke tare da shi sai na mawuya da misali abdullahi bin ja'far bin abi talib yana tare da sai na ma'auya aqil bin abi talib kaga shi wannan dan uwan sai na ali ne wanda ake abin a kansa ba aqil bin abi talib yana tare da muawiya a wannan rikicin da ake to idan ka ce wayanda bangaren muawiya din gaba ɗayan su munafikai ne yadda yake fada da munafikai ne a alfiyati baghiya ne yan wuta ne la'anannu ne da yake magana irin wannan to shin zai iya faɗan wannan akan akil bin abi talib wanda shi yana tare da shi zai iya faɗa akan abdullahi bin ja'far bin abi talib wanda bayan muawiya ma yana tare da yazidu eh ko kuma zai raba hukunci ne yace su muawiyan ne halaka kula anannu munafikai amma sauran ahlul baiti da suka kasance tare da su su kuma ba haka bane za su yi zai yi kai haka eh to saboda haka gaskiya na karanta wannan littafi abin sai nake taraddudin wannan a mayar masa raddi ko a zuba masa ido eh saboda akwai wani abin da mutum zai yi ma baya bukata a mayar masa raddi eh akwai abin da mutum zai yi da bukata a yi shi raddi domin wayanda ba su san harkar ba su san gaskiyar lamarin ko ba komai misali a ajiye wani hadisai da wani waye kalau aya daya na cikin Qur'ani da yake cewa wa in wa in ta'ifatani min al-mu'mini naktatalu eh musulmai ne bangare guda biyu suka yaki juna kuma Allah ya ba su sifa ta imani sun yaki juna kuma yace dukan su mu'minai ne wannan kadai bai wadatar ba ka dauki su Muawiya mu'minai ne su sai na Ali mu'minai ne kowa sai a turjaman su aisha mummune ne sai su sai na lima mummune ne kai shi kuma ya mutu hukuncin su munafukai ne la'anannu ne ɗan wuta ne a ƙarshe kuma ƙur'ani yana nuna cewa in ɓangare biyu na musulmai mummune suka yaƙi juna duka biyun mummunai ne yaƙan junan baya ƙwace ƙwato musu da imani ko ya raba musu da imani gaba ma yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun sunan da suke yakan junan ma ‘yan uwa ne ma, ‘yan uwa ne suke yakan juna saboda rashin fahimtar juna. Wannan aya kaɗai ka rike kawai za ka warware iskalai na waƙi ake jamal da iskalai na sisin tsakanin ma'aula da sai na Amma ga shi an je ana kakkafa ashabul kafi ya je wani gari ya ɗan kafa ƙungiyar ashabul kafi ana cusa musu gaba da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna yaudarar mutane kuma munin halin shi suna fakewa da tarika da sun ware kamar shi'a sun ware su su shi'a ne su kuma akidar su an san dama ba sa sun sahabbai ma gaba daya ba su mu'awiya kaɗai ba to in sun ware ba ruwan kowa da su amma wannan da'awa suna yin ta ne da muryar tareka ko ta kadiriya ko ta tijaniya a wasu wurare saboda haka wannan yana da hatsarin gaske a nan ku duba tsima da abin da ya aikata Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu yana nufin shi din thumma yastaghfirullah min wa ayyatu yajidillah ghafuran lahu rahiman bihi to kuma kai ina ruwan ganwa sahabi yayi sata an gafarta masa ya kashe mutum an gafarta masa ya yi zina an gafarta masa ne na gashi za ka ce da Allah baka yadda ba ne kai wa man yakfi isman zamban wanda ya aikata wani zunubi fa inna ma yaksubuhu ala nafsi yana aikatawa kansa ne bi anna wabalahu alaiha saboda azabarsa ko sakamakonsa a kansa ne ولا يضر غيره بذي سوتد ونبا وكان الله عليما حكيما الله يا كسن شيء مثني من حكمة في سنئه في أبن يكي ومن يصف خطيئة ذنبا صغيرا وان يعيك ذنوبي كبن أو اسما ذنبا كبيرا كو ذنوبي ببا ثم يرمي به بريئا sannan ya jefi wani da shi minhu daga gare shi fakali ta mala ta hammala butanan biramihi ya ɗauki ƙarya da wannan jifan da ya yi wa wani wa isman kuma ya ɗau zunubi mubinan bayyanan bayyananne ya buhu wanda yake aikata shi walau la fadlun lahi alayka ya muhammad ba dan fadalar allah gare ka ba ya kai maki wa rahmatuhu da rahmatsa bil ma'asiya bil isma da isma da rahmatsa da yayi ka masumi da hammat admara ta'ifatun minhum wasu jama'a daga cikin su min kauni ama daga mutane ta'ima an yi dilluka da sun yi ƙoƙarin badda kai anil qada'i bil haqqi sun badda kai daga hukuncin gaskiya bi talbisihim alayka da yadda suka cuɗanya lamari a gare ka ka zo ka bawa tima gaskiya ka bar bayahudin da shi yake da gaskiya kuma yudilluna illa anfusahum ba sa badda kowa sai kawo kansu wa ma yadurrunaka min za'ida min za'ida ne wanda yake saboda karfafa jumlar asalinsa wa ma yadurrunaka shay'an sai aka ce wa ma yadurrunaka min shay'in lianna wa bala idlalihi saboda sakamakon batarwansu alaihim zai kasance a kansu ne sakamakon ɓadda wasu da suke a kansu ne wa anzalallahu alaikal kitaba alqur'ana wal hikmata Allah ya saukar maka da Qur'ani da hikima ma fihi min al-ahkami abin da ke ciki na hukunce hukunce wa allamaka ya sanar da kai malam ta kunta alam abinda baka san shi ba min al-ahkami wal ghaibi na hukunce hukunce da ghaibu wa kana fadlullahi alayka bidhalika fadlar Allah da ya maka akan wannan wa ghairihi da wannan sa aziman ne girma ne la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin da yawan tattaunawansu ko ganawansu ai anna su mutane ai ma yatana ma yatana jauna fihi abinda suke tattaunawa suke ganawa akai wai ta haddasuna suke tattaunawa akai ba alkhairi a cikin yawancin sa illa najwa man amara bi sadaqatin sai ganawa da tattaunawar wanda ya umarci wanda yake ganawa da shi da sadaka au ma'arufin ko ya umarce shi da ma'arufi aiki mai kyau amali birrin aikin biyayya na ta'a au islahi bainan nasi ko ya umarci wanda suke ganawa da sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al zalika al-madhkur wanda ya aikata wannan abin da aka ambata sadaka da ma'arufi da sulhunta tsakanin mutane ibtiza talaba mardatillahi saboda neman yardan Allah la ghairihi ba neman wani sa ba in umuri duniya daga lamurrukan duniya wa sawfa nu'tihi jinnuni zamu bashi wannan qira'a ce ta jumhur wal ya'i da ya kuma ay yu'tihi Allah Allah zai bashi ajran azima nada mai girma wannan kira'a ce ta Hamza da Abu Amr al-Basri wa nu'tihi bil ya fi shimahu da al-Imam Shatibi ya fada wa man yashaqi yukhalish ar-rasula wanda ya saba wa manzo fi ma jaa bihi min al-haqqi cikin abin da yazo da shi na gaskiya min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ta bayyana gare shi zahara lahu al-haqq gaskiya ya bayyana بالمؤجزات لمؤجزوذي ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين يبي وتهنيا حنير دا باتمو منيبا أي طريقهم الذي هم عليه من الدين يبي كوكشي طريقهم طريق غير طريقهم الذي هم عليه من الدين بحنير دا su suke a kai na addini ba ya bi wata hanya daban ya bi fi an yakfura mu dai ce ya kafirce nuwallahi za mu juyar da shi ma tawalla na ja'aluhu waliyan lima tawallahu min dalal za mu sanya shi ya jibinci abin da shi ya jibinta wa kansa na bata bi an nukhalliya bainahu wa bainahu fi duniya mu bar tsakaninsa da tsakanin abin da ya ɗaura wa kansa na bata a duniya wa nusulihi nudkhilhu fil akhirah mu shigar da shi a lahira jahannama wutan jahannama fa ya hatarika fiha ya kone a ciki wa sa'ad masira marji'an hiya makoma ta munana ita jahannama ma'ana sa'at anan ta zo ma'ana na bi'isat ya zama hiya din mafsusun ne bidan ne kenan mun sha bayanin sa'a yana zuwa bi ma'ana bi ma'ana bi isa sai a kawo maksusu bi zammi daga baya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ai inna allaha la yaghfiru al-ishraka bihi Allah baya gafartawa yi mishi shirka a lahira kenan yake magana idan mutum ya mutu akai ya tuba a lahira ba zai gafarta masa ba amma a duniya zai gafarta masa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta koma bayan shirka duk zalika yana komawa zuwa ga masdarin da muka kaddara shi a an din inna allaha la yaghfiru li ishraka bihi wa yaghfiru ma duna li ishraki yana gafartawa zunubin da koma bayan shirka liman yasha ga wanda ya so wa man yushrik billahi wanda ya shirka da Allah faqad faqad dalla dalalan ba'ida an haqi hakika ya bata bata manisanci daga gaskiya in ma in din bi ma'ana ma nafiya shi ma yad'una ya'budu al-mushrikuna mushrikai ba komai suke bautawa ba min dunihi koma bayansa ainin dunin layi wanda ba Allah ba ai gairihi min gairihi waninsa illa inasa mata suke bautawa asnaman gumaka ne mu'annasa waɗanda suke a larabci mu'annasai ne kallashi kama allash yana da ta na ta'anisi wal uzza kaman uzza shi ma yana da alif na ta'anisi wa manata yana da ta na ta'anisi ma'ana sunaye mu'annasai suke bautawa abin da zai ce sunayen mu'annasai kawai saboda ba su da hakika ba su da hakika khayali ne wa in ma yad'una ya'buduna bi ibadatiha ba komai suke bautawa da wannan bauta mata din ba illa shaytanan maridan kharijan an ta'a sai shaydani wanda ya fice karkashin biyayya da Allah li ta'atihim lahu fiha saboda biyayyan da suke mishi shi shaydan cikin wannan ibada wa huwa iblisi da iblis la'anahu la shaydanin da Allah subhanahu ta'ala ya la'ance shi ab'adahu ar rahmatihi ya nisantar da shi daga rahmarsa jumlan la'anahu Allah din sifa ce ta shaydanin kamar ya ce illa shaydanan maridan wa illa shaydanan la'anahu Allah idan sifofi biyu suka haɗu isimi da jumla sai ka kawo isimin da farko saboda shi ne asali tukunan sifa ta jumlan kuma sai ka kawo saboda haka ne bai ce illa shaidanan la'anahu Allahu maridan ba duk da haka din jahili ne a larabci amma wannan shi ne asali wa qala ay shaidan shaidan din sai ya ce la'attakhidanna la'aj'alanna li min ibadika nasiban zan sanya wa kaina daga cikin bayinka wani nasibi hazzan wani kaso na ibada nima a bauta mini mafrudan maqtu'an wanda yake yankakke ne wannan nawa nawa ne ad'uhu ila ta'ati wanda zan kira su zuwa biyayya a gare ni wasu su zo su bauta mini wala udillannahum wallahi zan badda su anil haqqi daga gaskiya bil waswasati in sa waswasi a zukatansu wala umanniyannahum ulki fi qulubihim tulal hayati zan burantar da su zan sa musu buri in jefa wa zukatan su a tsawon rayuwa son su rayu su dade a duniya wa an la ba'asa kuma cusa wa zuciyarsu ce babu babu tashi daga kabari wala hisaba kuma babu hisabi domin haka su yi ta yin abin da suka ga dama a duniya wala wala amurannahum wallahi zan na umartansu fala yubacci kunna yukaffi an azan al'ami su zo da shamfe-shamfen su suna tsatsage yayyanke kunnuwan dabbobi wa kad fu'ila zalika bil baha'ir sun yi wa raƙuman da suke ce musu al baha'ir wanda Allah ya ma ja'ala Allah min bahirati sun yi wa raƙuma baha'ir din irin wannan da canjin su ولآمرنهم والله زمنا أمرتنسو فليغي فليغيرن خلق الله zo su caccanja halittan Allah ko ka ce dinahu su caccanja addinin Allah bil kufri da kafirci wa ihlali ma harrama Allah da halalta abin da Allah ya haramta wa taharimi da haramta ma a halla abin da ya halalta wa man yattakhidhi shaytana waliyan yatawallahu wa yuti'uhu duk wanda ya riki shaytan masoyi yana jibintansa yana binsa min dunin layi ba Allah ba ainihin gairihi waninsa faƙad khasira khusranan mubina hakika ya yi asara asara bayyananne bayyanan bayyananne li masirihi ila nari mu'abbadati alaihi saboda makomarsa zuwa wuta da ake dawwamar da ita a kare shi ya iduhum tulal umri yana musu wa'adin tsawon rai shi shedan wani mannihin nailal amali fi duniya yana sa musu gurin samun burace-buracensu a cikin duniya walla ba'asa cewa ba tashin alkiyama wala jaza'a babu sakamako kuma ya iruhum shaytanu dalika shaytan ba wa'adin komai yake musu da wannan ba illa gururan batilan sai baci da rudi ulai kama wa jahannamu wa'annan makoman su wutan jahannama ne wala yajiduna annaha mahisa ma'adidan ba za su samu wani makarkata daga jahannama ba wanda za su karkace su je su sake a wajen walladina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka salihai sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anharu koramai suna gudana karkashin ta khalidina fiha abada waɗanda aka kaddara musu dawwama har abada a ciki wa'adan lahi haƙa alkawarin Allah gaskiya ne ai wa'adahumullahu dalika wa haqqahu haqqan yana nufin masdare ne guda biyu wanda aka yi musu nasaba da wasu fi'ilai mukaddare wa'adan lahi aka aka aka kaddara wa'ada haqqan kuma aka kaddara haqqa ya zamanto wa'adahumullahu zalika Allah ya musu wa'adi wa'adan wa haqqahu haqqan to shine aka bar masdarin ɗayan aka cire masdarin ɗayan wa man aila ahada asdaqu min Allah qila babu wani da yake da babu wani da yafi Allah faɗan gaskiya ai qaulan qilan din masdari ne kaman qaulan kamar yadda Allah ya ce inda filan salaman salama aw wakilihi aw wakilahu ya rabbi masdari ne wa nazala lamma iftakhara almuslimuna yayin da musulmai suka yi alfahari wa ahlul kitabi ahlul kitabi su ma suka yi alfahari da kansu sai Allah ya ce laysa al'amru manudan bi amaniyikum lamarin baya rataye da burace buracen ku wala amani ahlul kitab baya rataye da burace buracen ahlul kitabi bal bil amali salih lamarin yana da alaka ne da aiki mai kyau mun yi amal su an yi salihi wanda ya aikata aiki mummuna kawai za a masa sakayya da shi in ma ta akhira aw fi dunya ko a lahira ko a duniya bil bala'i wal mihani a duniya din za a masa sakayya da bala'i da kuma jarraba kama waradatul hadisi kama yadda yazo a hadisi wala yajid lahu min dunillahi ay ghairihi ba zai samu wani Allah waliyan matsoyi ya fazuhu zai kiyaye shi ba wala nasiran ko wani mai taimako yamna'uhu zai hana minhu zai hana shi azabar Allah ba wa man ya'mal shay'an wanda ya aikata wani abu min as-salihati daga ayyukan salihai min zakarin namiji ne mutum au unsa au unsa ko ta mata ne wa huwa mu'minun shi mu'mini ne fa ulaika yudkhaluna bil bina'i lil maf'uli wayannan ana shigar da su an gina shi da maf'uli kenan wa lil fa'ili kuma an gina shi da fa'ili fa ulaika yadkhuluna yadkhuluna al jannata kira'o'i ne guda biyu wannan kira'a ta bina'i da maf'uli fa ulaika yudkhaluna a kira'a ce ta ibn kafir da abu amr al-basri da kuma shu'ba da ibn kafir ibn kasir abu amr al-basri da kuma shu'ba su ne suka karanta shi ibn kasir a ko ina ne duk inda kaga ya dukuluna ibn kasir yana karanta yudu haruna a ko ina cikin qur'ani sannan wuri daya abu amr al-basri shi kadai ya kadaita shine a cikin suratu fatir a jannatu a jannatu adl yudu yudu khaluna ha yuhallawna fiha min asawiya wannan gude kuma ibnu kasir ya kadaita shine sayyidu khuluna innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayyidu khaluna jahannama wannan wannan sayyidu khaluna jahannama wannan ibnu kasir ne kadai suratu fatiri abu abdul basri ne kadai sannan sauran kuma gaba daya sai suka hatu shuba da ibnu kasir ta abu amrin basari ko a ina cikin qur'ani in ka ce yadkhuluna daga daga dakhala yadkhuluni mujarradi zaka ce dakhala aljannata yadkhuluna aljannata in kuma ka ce yudkhuluna daga adkhala yudkhiluni rubai wanda yana da maf'uli guda biyu sai aka cire ɗayan aka mayar da shi na ibn fa'il sai aka bar ɗayan masubi wannan shine dalilin da yasa a kirawoyin guda biyu duka ana karantawa aljannata din aljannata wala yuzlamuna nakira ba za a zalunce su da ko da gurgudan nakiri ba shine qadara nuqratin nawati gurgudan dugon da yake jikin dan dabino dugon nan inda tsiro yake tsirarwa idan aka shuka shi wannan dugo ne ɗis gurgudan wannan to ba za a zalunce su ba wa man aila ahada babu wani ahsanu dinan wanda yafi kyautata addini mimman aslama fiye da wanda ya musulunta ko aslama wajahu ko fiye da wanda ya miƙa fuskarsa ai in kada wa akhlasa amalahu wanda ya miƙa kansa gaba ɗaya shine aka ambaci fuska saboda darajarsa ya mika kansa wa akhlasu amalahu ya keɓanta aikinsa ga Allah lillahi ga Allah wa huwa musinun muwahhidun shine kadai ta Allah subhanahu wataala ne ko yaushe wata ba millata ibrahima ya bi addinin annabi ibrahim yana komawa da mimman din kamar ya ce kamar ya ce wa min asanu dinan mimman ittaba millata ibrahima yana komawa ga wannan ne almuwafiqata addinin da take daidai da millatul islam take daidai da addinin musulunci hanifan hal ay ma'ilan an al-adyan kulliha ila din qayyim yana mai karkata addinin daga addinai gaba daya zuwa addini ne kake wattakaza shi ma yana komawa zuwa ga wancan واتخذ الله إبراهيم حنيفا الله سبحانه وتعالى يا رئي النبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا خالص المحبة له الله يا رئي النبي إبراهيم masoyi makaunaci tsura wanda yake mishi soyayya ta musamman wanda shi ma annabi ibrahim yake mishi soyayya ta musamman walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi Allah subhanahu ta'ala shi yake da abin da yake sammai wa ma fi ardi da abin da yake kaskasai mulkan mallakan sa ne wa halkan halittar sa ne wa abidan bayin sa ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance ya kewaye komai ilman da ilimin shi da kuturatan da ikonsa ai lam yazal muttasifan bidalika bai kushe ba ya sifantu da wannan ta shine wancan fi'ilai din wasu malaman tafsiri gaba ɗaya fi'ilan suka mayar da shi a atafi aslama da ittaba'a da kuma ittahaza wasu kuma suka ce a aslama a ittaba'a yana komawa aslama amma ittahaza kuma isti'inafi ne isti'inafi ne saboda ba zai yiwu kamar yadda shi asafi ba sai da wani nau'i na ta'assufi ko tawili saboda haka suka ce mimman aslama wa mimman ittaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila sai suka mayar da shi musta'anaf sabon magana wa yastabtunaka yatlubuna minkal fatwa ko kace futwa idan mi fa'i ko bi fati fa'i suna neman fatawa a wajenka fi sha'anin nisa'i akan lamarin mata wa mirasihinna da kuma gadin su kullahum ka gaya musu Allahu yuftikum fihinna Allah yana muku fatawa a kansu wa ma yutla alaikum fil kitabi yana muku fatawa kuma da abinda ko cikin abinda ake karanta muku a cikin Qur'ani min ayatil mirasi daga aya na gado wa yuftikum aidan kuma yana muku fatawa fi yataman nisa'i lati cikin mata marayu ‘yan mata ƙanana marayu, allati la tuna hunna ma kutiba furi da lahunna, waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta a ba su minal mirasi na gado, da ke a jahiliya suna hana mata marayu gado. Watar gabu na ayyuhal auliya'u ku kuma abin ku kuma waliyan wayannan yara 'yan mata marayu. an an tanki huhunna ba kwa so ku aure su saboda ya kaddara an ne in fi ya kaddara zai zamanto kuna son ku aure su yana da ishtiraki ne a wajen watar gabuna an tanki huhunna ba kwa so ku aure su lidama masihinna saboda munin su wata azuluhunna an yi tazawwajina kuma kun hana su su aura su aure tam'an fi mirasihinna saboda kwadayin gadan su ayyuftikum Allah yana ba ku fatawa Allah tafa'alu zalika Allah tafa'alu zalika kar ku aikata haka yana muku fatawa kar ku aikata haka wa fil mustad'afina sigari haka nan yana muku fatawa akan yara ƙanana masu rauni minar buldani daga yara ƙanana an tutuhum hukukahum ku ba su haƙoƙinsu wa ya amurakum yana umartan ku an takomu liyatama bil kisti yana nufin wannan an takomu din baya komawa zuwa ga fihin na ya yanke shi wasu kuma suna haɗa su bai da gaba daya liliyatama ga marayu bil kisti bil ajali fil mirasi wal mahari wajen gado da kuma sadaki wa ma taf'alu min khairin abinda kuke aikatawa kuke aikatawa na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima Allah subhanahu wa ta'ala ya zamo matsayin ya zamanto ya zamanto masanin abinda kuke aikatawa fa yujazikum bihi yana muku sakayya da shi yana muku sakayya da shi wannan aya shi suyudi inda ya ce wa man tula alaikum fil kitabi yayi ihalansa zuwa ga aya ta gado ne aya ta gado shine abinda aka karanta muku a cikin Qur'ani ayan gado yusikum lahu fi auladikum kenan amma kauli mafi inganci wa ma yutla alaikum fil kitabi din yana komawa ayan وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم saboda a can din da yake fil yatama akwai ishtiraki yatama din yana daukan yara maza marayu yana daukan ƴan mata marayu to shine a wannan aya Allah ya bada fatawa din cewa wancan al yatama din yana nufin mata ‘yan mata marayu ne ba yara ba, shi sa nan ya ce fi ya tama nisa'i ɗin. Kun gane ai, a nan ya ce fi ya tama nisa'i. To cewa fi ya tama nisa'i ɗin shi ne dalilin da zai nuna ma cewa wa ma yi tula alaikum fil kitabi ɗin ana nufin wa in khiftum Allah tuksifu fil yatama fankihu ma tsaba lakum. Da ke can akwai ishtiraki yara maza ake nufi ko kuma 'yan mata ake nufi sai a nan aka bayyana cewa marayun 'yan mata ake nufi sannan kuma yawancin malaman tafsiri wayannan abubuwan gaba ɗaya sun haɗa su ƙarƙashin fatawan ne misalin sa قل الله يبتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب to shi da ke fi ma yutla alaikum fil kitabi din da fi yataman nisa'i din abu ɗaya ne sai ya ki kawo wau yace wa fi ma yutla alaikum fil kitabi da yace fi yataman nisa'i din badali ne na shi ma yutla alaikum min kitabi da ke abu ɗaya ne ake magana a kansa a can an dunkula a nan kuma an ware an yi bayani a kansa sannan kuma da yace allati la tukunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina ay qul illahu yuftikum fil mustad fil mustad'afina min al wildan wa an taqumu lil yatama qul illahu yuftikum fi an taqumu lil yatama ma'ana gaba ɗaya yana komawa wancan yuftikum din ne yake komawa sai shi imamu suyudi sai ya ware wannan na ƙarshen sai ya kaddara wani fi'ili daban ba yuftikum ba sai ya ce wa ya'murukum an taqumu lil yatama bil qisti wannan takdirin ba a bukatun sa saboda ana takdirin fi'ili a lokacin da aka rasa fi'ili a nassin lafazin qur'ani tunda akwai yuftikum a can wannan an wa an taqumu lil yatama din shi ma ya koma wancan kamar ya ce ne qulillahu yuftikum fi iqama ayyana fi iqa fi iqamatil qisdi lil yatama Allah yana ba ku fatawar tabbatar da adalci ga yara marayu to wannan shine abin da yake cikin wannan aya na bayani wa in imra'atun marfu'un bi fi'lin yufassiruhu marfu'un bi fi'lin yufassiruhu yace imra'atun dinnan fa'ili ne filinsa mazufi ne filin da ya zo daga baya shi ne yake fassara shi kamar ya ce wa in khafatim ra'atun ne wa in khafatim ra'atun sai ce wa in ra'atun khafat irin wannan jumla ana ce mata a jumlatul mufassira la mahalla laha min al-i'rab suna cikin jumloli guda bakwai din da ba su da mahalli a i'rab min ba'liha zawjiha tawaqqa'at توقعت من بعدها زوجها نشوزا ترفعا عليها idan wata mata take tawakkuin tana tsammanin dage kai a gare ta daga mijinta mijinta zai dage mata kai baya kula da ita tana tsammani tana tawakkuin aukuwar wannan bitarki mudajajiha da barin kwanciya tare da ita wa tafsiri fi nafaqatiha yana mata nushudi da wayannan abubuwa da gazawa wajen ciyar da ita libugu biha saboda kinta wa tumuhi ainihi ila ajmala minha da kuma duban idan idansa zuwa wacce ta fi ta kyau e miji ne matarsa sai fara dan dagewa matarsa kai baya kusancinta sannan kuma yana sakaci gazawa wajen ciyar da ita akwai wata wacce ta fi ta kyau yake so ita wannan din ya sake ta yawura amma garda gardin bai sake ta din ba yana ganin yin haka din zai sa yau da gobe ita ta gaji ta nemi saki ya sake ta shine nishuzi na maza a baya wa in khiftum shikaka bainihima wannan an yi magana akan nishuzi na maza da mata gaba daya sannan a bayan wancan kuma an yi magana nushuzin mace ita kadai wancan nushuzin mata matar aure wannan nushuzin miji wa in siftum kuma nushuzin su biyu duka gaba da amma aura ga gaba duka suratul nisa yayi bayani akai aw iradan ko kai take tawakkuin tsoron kada ya kawar mata da kai an hadi waje shi ya kawar mata da fuska fala juna alaihima an yasalaha ba laifi a kansu su zo su tattauna su sulhunta fihi idgamu ta'i fil asli fi sadi a ciki akwai idgamin ta ta din da ta zo a asalin wazanin fi sadi cikin sa yana nufin asalin sa an ya tasalaha an ya tasalaha sai ta din aka yi idgamin sa cikin saddi saboda makharajin su ɗaya ne kowanne yana fita a lisan ya ka ce an yassalaha an yassalaha wa fi qira'a wata qira'a yusliha min aslaha aslaha yuslihu rubai ala wazni af'ala wata qira'a wannan qira'a qira'a ce ta kufawa su suka karanta haka an yusliha bainahuma sulhan ba laifi su sulhunta tsakaninsu da wani sulhu fil qasmi a kasami wajen raba musu kwana wanne fakaci da kuma ciyarwa bi an tatruka lahu shay'an bar masa wani abu daga ciki salaban li baqa'i suhba saboda tana so su zauna tare kamar yadda sauda ta yi a zamanin ma'aiki ta barwa Aisha ranan kwananta tace na ba wa Aisha ranan kwanana a bana bukatan mu rabu a raba ni da darajar ummul mu'minin nan saboda haka ranan kwanana na ba wa Aisha ka bar ni mu kasance tare shine sauda haka ta yi fa in radiyar bi zalika idan matar ta yarda da wannan cewa ta janye kwananta misali ko ta janye wasu daga cikin haƙoƙinta a barta ta zauna a gidan wa illa in ba ta yadda da wannan ba fa da zauji akan mijin an yi wasiyaha haqqaha ya ba ta haƙƙinta cikakke aw yufariqaha ko ya sake ta eh wa sulhu khairun Allah yace sulhi shi yafi alkhairi min alfurqati yafi rabuwan alkhairi والنشوذ ياتي كما ددجه كاي دين الخير والإيراد ياتي كود فسكات الخير قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان الله yake cewa cikin bayanin abinda aka aka halici dan adam da shi wa uhdiratil anfus shuh shiddatul bukuli yace dama ai rayuka din an hada su da tsananin mako ba za su iya janyewa a haƙƙinsu ba kwata-kwata Allah ya yi ɗan adam shi abu nasa ɗin haƙƙinsa ɗin baya iya haƙura da shi haka kawai Allah ya yi shi shi ne ci ai jubilat alayhi rayuka ɗin an hadice su haka faka annaha ka ce hadaratu ta halarci ta halarci shuhudin mako da rowa da rashin dangana da haƙƙi la taghibu anhu ba ta ɓacewa daga gare shi wannan ya kawo ne a sura ta isti'ara makaniya da malaman balaga suke magana akai sai aka mayar da nafsu din yana gun wani abu da ake ce shi shuhu mako da rashin dangana da haƙƙi yana tare da shi koyaushe suna tare ba sa rabuwa kamar ka ce mutum ne zaidu ne koyaushe yana gun amru ba sa rafa to hakanan nafsu din yake tare da shau shine mako da ruwa da kuma rashin janye haƙƙi koyaushe to ƙur'ani in bai kawo da lafazi na huduri ba to ba za mu fahimci yadda rai koyaushe ke tare da haƙƙinsa ba ba za mu fahimci wannan ba shine shi yasa aka shigo da isti'ara a ciki kamar da a baya muka karanta wa ushribu fi qulubihim al-ijla aga aka kawo lafazi na ushriba ushriba domin mu gane yadda banu isra'ila a suka so wannan ijibdin ma'ana yadda suka so shi ka ce soyayyar wannan ijibdin ruwa ne da suka sha ya bi jijiyoyin jikinsu da tsokar jikinsu gaba ɗaya yanzu mutum ya sha ruwa ya zai amfani a jikinsa gaba ɗaya ne to kamar yadda ruwa ya bi jiki gaba ɗaya haka soyayyar wannan ijin ɗin ya bi zuciyarsu gaba ɗaya to in ba da wannan isti'aran ba ba za mu gane yanayin tsananin yadda suke son wannan ijil da yadda cewa su wannan shine Allah ba haka Qur'ani yake kawo ma'ana da sura sura da kalabin abin da ake ganinsa domin a fito da ma'anin mutum ya gane haka dan adam yake yanzu shi yasa za ka ga in kana cin misali gida kana da gyada misali kaman alatsai ne sai ka sa gaba kana ci in ɗaya ya faɗi zuwa za ka yi ka ɗauka a tun da kana rike da alatsai ne guda ɗin ka bari ma to wannan shi da abin da ake to sam nan sam lai baya iya janyewa daga daga hakkinsa almana annal mar'ata ma'ana ita mata la ta la takadu tasmahu bi nasibiha min zawjiha ko kadan ba za ta yafe kasanta daga mijinta ba ko da ta tsufa to so take a bata haƙƙi irin na wacce take budurwa amaryar warrajulu shi ma namiji la ya kadu ya sumahu alaiha bi nafsihi ko kadan ba zai iya mata samahi wa kansa ba idza ahabba ghairaha idan ya so waninta cewa saboda ita ya ki auren wata wannan ba zai taba yadda ba cewa ai wannan muna tare da ita tun muna kanana muka yi aure muna da yaya jiyawa saboda haka ai bai kamata na mata abin amarya ba ba zai yi haka ba ba ruwansa wa in tusinu ashratan nisa'i in kuka kyautata mu'amala da mata wa tattaku wa tattaku jawra alaihinna kuka kiyaye yi musu zalunci fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran fa mujazikum bi Allah gwani ne masanin abin da kuke aikatawa ne zai muku sakayya da shi walan tastati'u an ta'dilu tusawwu bainan nisa'i yace ba za ku iya daidaita tsakanin mata ba fil mahabbati a soyayya walau harastum ko da kun kwaɗayin yin haka ala zalika akan wannan fala tamilu kullal mayli ila allati tuhibbunaha fil qasmi wan nafaqati kada ku karkata karkata gaba ɗaya zuwa wacce kuka fi so wajen kwana kasanin mabici na kwana wannan fakasi wajen ciyarwa wajen kwana din da ciyarwa din to ku yi kokari ku ga cewa kun daidaita su amma cewa a zuciya din ba za ku iya yi ba ba ta zaruwa ku zo ku karkata zuwa gun wacce kuke so ku bar ita wannan ai ta turkul mumala anha ku bar wacce aka karkata daga gare ta din kal mu'allaqati allati la hiya ayyin ita ba bazawara ba wala zatu ba'alin ita kuma ba ba ne miji ba ku barta haka an kamanta ne da abin da aka daina amfani da shi larabawa duk wani abin da aka daina amfani da shi a gida suna kiran shi al mu'allaqa kamar kwano ne tsufa aka daina zuba abinci ciki ko bokiti ya tsufe tsufa da fuji-fuji ba a zuba ruwa an bar shi a gidan kawai haka suke kira al-mu'allaka to kada a bar ita wacce aka karkata daga gare ta din kamar haka wa in tuslihu bil adli bil qasmi in kuka kyautata da yin adalci wajen raba musu kwana wa tattakul jaura kuka kiyaye kanku da zalunci fa inna allaha kana ghafuran allah mai yawan gafara ne ne ma fi qalbikum min al-mayl na abin da ke cikin zuciyarku na karkata a wata nuska lima fi qulubikum min al-mayl a wata nuska rahiman bikum fi zalika me yi muku rahama ne akan wannan wa in yatafarraka ay az-zawjani ma'aurata guda biyun da aka yi magana a kansu a baya in sun rabu bi talati da saki yugunillahu kullan an sahibihi Allah zai wadatar da kowanne daga abokin zamansa min sa'atihi daga yarwarsa ai fadlihi daga fadlarsa bi an yarzuqaha zawjan ghayrahu ya arzita ta miji waninsa wa yarzuqahu ghayraha ya arzita shi shi ma waninta wa kana Allahu wasi'an bi khalqihi fil fadli Allah mai yalwatawa ne ga halittansa cikin fadala, hakiman fi ma dabbarahu lahu mai hikima ne cikin abin da ya shirya musu. Walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi. Allah yana da abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai. Walƙad wasaina alladhina utul kitaba bima anil kutub mun yi wa waɗanda aka ba su littattafai alkitab din ya ce yana dauke da ma'ana na jami yana nufin al din jinsiya ce al jinsiya idan ka sa a mufradi to zai zama to jami'i ne kamar da Allah ya ce aw tiflin ladina lam yazaru tifl din mufradi ne da aka sa al jinsiya sai ya zama to jami'i maimakon a ce allazi sai aka ce allazina aw tiflin ladina haka nan innal insana lafi khusrin da aka ce illal ladina amanu da insan din anan mufradi ake nufi ba zai yi a mufradi kuma a cire wasu mutane a ce illal ladina amanu ba wa al ne na jinsiya al kutub min qablikum gabaninku aka ba su littattafai ai al yahudu wan nasara ana nufin yahudawa da nasara mun musu wasifi wa iyyakum kuma mun muku wasifi ya ahlul qur'an ya waɗanda aka ba su qur'ani an aiji an janita kula wannan wasiya din ita ce wasiyar ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku ji tsoron azabarsa bi an tuti'uhu ku bi shi wa qulna lahum wa lakum muka gaya musu kuma muka gaya muku in takfuru bima bima wasaitun bihi ko bima wasitun bihi in kuka kafirce da abin da aka muku wasici da shi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi ba ku rage Allah komai ba shi yake da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai khalqan halitta sane wa mulkan mulkin sane wa abidan bayin sane fala yadurruhu kufrukum kafircin ku ba zai cutar da shi ba wa kana Allahu ganiyan Allah mawadaci ne an khalqihi daga halittunsa wa ibadatihim da kuma ibadarsu hamidan mahamudan abin yabawa ne fi sun'ihi bihim cikin abin da yake musu walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi karrarahu ta'kidan li takriri mujidi taqwa yace ya maimaita wannan ne saboda ta'kidi karfafa tabbatar da abin da ya wajabtar da takawa din abin da ya wajabtar da a ji tsoron Allah din shi ne Allah shi ne yake da sammai da kansa gaba daya to shi yasa ya ƙara kawowa wa kafa billahi wakila shahidan bi anna ma fihi ma lahu Allah shaida ne cewa abin da yake cikin sammai da kasai din nasa ne in ya sha yuzhibukum ya ayyuhan nasu ya ku mutane in yaso zai tafiyar da ku wa ya'ti bi akharina badalakum ya zo da wasu maimakonku wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan haka man kana yuridu bi amalihi sawabad dunya wanda da aikin sa yake nufin rayuwar duniya fa inda Allahi sawabud dunya wal akhirah Allah shine yake da wanda yake nufin sawabud dunya sakamakon duniya ko lada nan duniya فإن الله أقول الله ني ثواب الدنيا والآخرة سakamakon duniya da lahira ko ladan duniya da lahira a gunsa yake liman aradahu wanda ya nufe shi liman aradahu ga wanda ya nufa masa la inda gairi ba a gun wani sa suke ba falima dan menene ya tsulubu ahadahum al-akhassa yake neman ɗaya daga cikin su wanda yafi kaskanci wato shine duniya wa halla talabal a'la don ne bai nemi sakamakon da ya fi ɗaukaka ba bi ikhlasihi lahu da keɓanta aiki da shi Allah subhanahu ta'ala ko keɓanta niyyarsa ga wannan abin da yake maɗaukaki ya bar mafi kaskanci duniya haisu kana matsalubuhu la yujadu haisu kana yayin da matsalabuhu abin neman shi la yujadu ba a samu illa indahu sai a wajen Allah subhanahu wata'ala da tunda kuwa haka ne me yasa zai zo ya nemi abin da yafi kaskanci duniya din tunda abun Allah akwai lahira wanda yafi daukaka wa kana Allah sami'an Allah mai ji ne basiran mai gani ne ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina ya waɗanda suka yi imani ku kasance tsayayyu ka'ini da bilkisti masu tsaye da adalci bil adli adalci shuhada a billahi billahi kuna masu shuhada bil haqqi lillah kuna masu shaidan gaskiya wa Allah kuna shaida da gaske wa Allah dan Allah walau kanat shahada ko da wannan shaida da kuke bayarwa ala anfusikum akan ku ne fashhadu alaiha ku mata shaida bi an tukirru bil haqqi kun ikrarin gaskiyan ku ce ku kuka yi abu kaza wala taktumu kada ku koyi shi ko da akan kanku ne aw alal walidaini ko akan iyaye wal aqrabina da makusantan dangi in yakun al mashhudu alaihi ganiyan wanda ake mishi shaida in ya kasance mawadaci ne aw faqiran ko ya kasance talaka ne fallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta a duba fiye da su ko Allah shi ya fi cancanta da su minkum da su minkum a kanku Allah shi ya fi cancanta da su a kanku wa wa a'lama bi masalihihima kuma Allah shi ne fi sanin maslahohinsu fala tattabi'ul hawa kada ku bi san rai fi shahadatikum wajen ba da shaidan ku بأن تحابوا الغنية كوصو موداتي لرداه سبود نيمن يردنسا أو الفقير وكما كوصو تلك رحمة له سبود توسى يا مسا معنى أشي wannan mai kudi ne ba shi da gaskiya kai ne shaida akan wannan kabiya din to sai ka zo ka bashi gaskiya saboda kuɗinsa. wani lokaci wasu bukatu suka taso ya maka ko wannan talaka ne ba shi da gaskiya ba shi da gaskiya sai ba shi da gaskiya sai ka ba shi gaskiya saboda tausaya masa cewa wannan yanzu aka ɗaure shi ‘ya'yansa da matansa wa zai kula da su saboda haka bari in shaida ba shi gaskiya saboda tausayinsa to Allah ya ce shi ya fi cancanta da mai kuɗin mai kudin da kuma talakan shi yake cancanta da su fiye da ku saboda haka kawai ku dai ku ba da shaidan gaskiya ko a ko mawadaci ko talaka ne ku faɗi gaskiya kawai da shi ne aula bi ma fala tattabi hawa an ta'jilu fala tattabi hawa kada ku bi son rai an an la ta'jilu son bin son ran bin san rai din ya sa ya hana ku adalci ne ya kaddara da Allah ta adilu ya hana ku ku yi adalci tamilu an haqqi ku karkata daga gaskiya wa in talu tuharrifu shahada in kuka canje sheda din wa fi qira'a aw ta qira'a bi hadhihi al-waw al-ula waw na farko din ake cire shi talu waw na farko din ka cire shi kai sai ka mayar da wasalinsa zuwa lam din kawai sai ya zamanto wa in talu wa in talu kawai wannan kira'a ce wanda ibn amir da kuma hamza suke karantawa wa in talu wa in talu au au tu'ridu kawai haka suke karantawa wannan takhisi ne amma asalin kalma din talu din ne talu din ne asalin kalma din saboda dawa ne filin dawa dawa filin da muke ce mishi abin nan lasif makurun lasif makurun dawa wau da ya furufin jarri irin wannan filin ne tukunnan sai aka sa wawu jama'a sai zaman to taluwu asalinsa taluwu na da ke majuzumi ne aka ce wa in taluwu sai aka cire nuna din sai su kuma su biyu suka karanta wa in talu au turidu a ma'ana din jiddaye ne su lafazin suka sauƙaƙa kawai aw turidu an adaiha ko kuma ku kauda kai wajen ba da shaida fa inna allaha kana bima ta'maluna kabira Allah goni ne na abin da kuka aikata ku yajazikum bi zai muku sakayya da shi ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani aminu ku yi imani ai dawimu alal imani ku dawwama akan imanin da kuke akai tunda mumunai ake umarta da imani ana nufin su dawwama akan imani billahi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wal kitabil ladzi nuzila ala rasulihi da littafin da aka saukar wa manzansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-Qur'an shine Qur'ani wal kitabil ladhi unzila shi ma min qabl da kuma littafin da aka saukar gabanin wannan ala rusuli a bisa manzanni bi ma'anar kutub ma'ana shi ma anan al-kutub ne al-din jinsiya shi wa fi qira'a aw ta qira'a yace bil binayi lil fa'ili an gina filin da fa'ili ba da maf'uli ba shine wal kitabul ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabul ladhi anzala anzala min qabl wannan qira'a ce ta ibnu kathir da abu amr al-basri su suka karanta wal kitabul ladhi nuzila ala rasulihi wal kitabul ladhi unzila min qabl sauran qurra'u kuma suka karanta wal kitabul ladhi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل آه. في الفئلين أفئلي قدابي دكا ككرن تاشي نزل أنزل هو نزل نزل أنزل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله wanda ya kafirce wa Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa wal yawmil akhir da rana na ƙarshe فقد دل دلالا بعيدا عن الحق حقيقة يا بتا بتا من يسنتي daga gaskiya innal ladina amanu bi Musa wa hum yahud wadanda suka yi imani da annabi Musa su ne yahudawa summa kafaru sannan suka zo suka kafarce bi ibadati ijli da bautawa dan maraki summa amanu sannan suka zo suka yi imani ba da hu bayan sa ثم كفروا بإيسى فالنسك ذكر كافر شيء عن النبي إيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنسك قال كافر شيء سلامي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليغفر لهم سمسم الله بيزموا مني مسغافرا با saboda lamun din lamun shuhudi ne in ga lamun ya zo cikin fi'il mudari kafin sa an kawo makana ko lam yakun to yana nufin abin sam sam ba zai yi shine lamun juhudi kenan ma kana Allah li yu'azzibahum ma kana tsaftan Allah ba zai azabtar da su ba ko kuma lam yakul Allah li yaghfira lahum tsaftan Allah ba zai gafarta musu ba ma aqamu alayhi muddin suna kan kafirci wala li yahdiyahum sabila haka nan sam sam Allah ba zai shiye su hanya ba tarikan ilal haqi hanya ta gaskiya atafi ne zuwa ga liyaghfira lahum din kaman ya ce lam yakun illahu liyaghfira lahum wa lam yakun illahu liyahdiyahum kaman ya fadi haka ne bashir akhbir ya muhammad kabawa المنافقين منافقي بشارة لأن لهم عذابا أليما مؤلما سنا دا عذابا نسارة هو عذاب النار شين عذاب الوتا الذين بدل أو نعت للمنافقين wannan badal ne kamar ya ce bashirin lazina yattaki zunar kafirina wannan in kace badal kenan in kace na atini bashirin munafikina lazina yattaki zunar kafirina wannan ka fassara a nafi kenan wayanda suke rukun kafirai auliya masoya min dunil mu'minina banda mu'minai lima yatawahhamuna fihi min al-quwwah saboda abin da suke zata a cikinsu na ƙarfi cewa su kafiran sun fi ƙarfi saboda haka suke riƙen su masoya a yabta guna ya tulguna inda humul izzata shin yanzu za su nemi izza girma da ɗaukaka a wajensu istifamin inkari istifami ne na inkar a istifamin inkari ai la yajiduna ha inda hum ba za su samu izza din abun su ba فإن العزة لله جميعا إزة جرما تتوكك كألاني قبات آية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ولا ينالها باني سام إتوان إزر تعالى إلا أولياءه سيمس وينفع وقد نزل بالبناء للفائل والمفعول وقد نزل عليهم في الكتاب لكما وقد نزل عليهم في الكتاب قراءة عاصم كنا وقد نزل عليه في الكتاب وقد نزل عليه في الكتاب wakan nuzila alaikum fil kitabi an saukar muku a cikin qur'ani ko wakan nazzala alaikum fil kitabi shi Allah shi Allah ya saukar muku a cikin qur'ani fi suratul fi suratul an'am cikin suratul an'am an mukhaffafatun mukhaffafa ce asalin asalin ta anna wasu muha isminta kuma mahzuf shine shi aka yi ai annahu asalin sa annahu ne sai aka ce anhu sai aka cire hudun ma aka ce an kawai an ma'ana yana fassara bayan menene aka saukar a cikin suratul an'ami idza sami'tum ina idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah Qur'ani yukfaru biha kuka ji ana kafirce da su wai ta'zahu biha ana isti'za'i izgilanci da su ayoyin fala taqudu ma'hum kar ku zauna tare da su ay al-kufar su kafirai masu yin haka wal mutazina da masu yin izgilin hatta yahudu fi hadisin ghairihi sai sun kusa cikin wani magana daban waninsa innakum ku idan in ka'attum ma'ahum kuka zauna tare da su misluhum ku irin su ne kun zamanto irin su fil ismi a zunubi yana ihada zuwa ga ayar wai za ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghairihi kenan wannan yana nuna wancan ita ce ta fara sauka to shine wannan kuma sai aka yi ihala ai an riga ya an gaya muku ma suratul an'am wannan hukunci eh kamar wannan ne wannan yana nuna qur'ani ma yana ihala ya kawo abu sai ihada ce ku duba sura kaza ku duba littafi kaza ku duba mujallati kaza ku duba shashi kaza domin amana ce ne haka nan walal ladina hadu harramna ma qasasna alayhi ma qasasna alayka min qabl cikin suratul nahl yana ihala zuwa ga zuwa suratul an'am shine ko suratul ma'ida hurrimat alaykum maytatu wa dam khinziri shine ma qasasna alayka min qabl to shine ihala kenan shi yasa za ku yi bahasi to ku dinga yin ihala in ka nakalto maganan wani kana rubuta littafi baka ce shi ne ya faɗa ba sata kai ka saci maganan sa ka ɗauko magana mai kyau wani ne yayi tunani ya kirkiro da fasahar sa da ilimin sa kawai ka dake ne karatu sai ya ɗauka wannan maganan kai to ana so kai ihalan sa ka sa numba ka yi kasa ka ce ka duba littafi kaza shafi kaza ne littafi shi ya faɗi wannan magana ba ni ba to rashin yin wannan shi ma sata ne kuma cin amana ne shi sa mutanen da kawai sai su ce kama shil buhari kawai a takaice suke hada in sun kawo magana sai su ce a fada hu fulan wani ne ya faɗa kala hu fulan sai su takaita saboda kar su yi shiru su ce in sun yi shiru kaga ƙarya ne kana ai ka ɗauko maganan wani ka ce kai ne ka faɗa to kaman wannan ne qur'ani shi ma yake koya mana wannan shine Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina Allah mai tara munafiqai ne wal kafirina da kafirai shi jahannama jami'a a cikin jahannama gaba ɗayan su kama shtama'u fi dunya ala kufri wal istihza'i kamar yadda a duniya suka haɗu a kan kafirci da iwa ayoyin ƙur'ani izgilanci Allah zai haɗa a guri guda allazina badalun min allazina qablahu yace wannan allazina badali ne zuwa allazina wancan wanda wancan wanda ya gabata kaman yace wa bashiril ladina yatarabbasuna bikum kace badali ko kace وبشر المنافقين الذين يتربصون بكم كما يد شي صفة ودند سكي ينتظرون سكي جرا بكم suna jiranku suna sa ido a kanku a dawa'ir suna jira me zai dawa'ir a hazima rashin cin nasara suna sa ido ya zo ya same ku fa in kana lakum fathun zafarun wa ganimatun in ku kuke da fatahi cin nasara da ganima min Allah daga gun Allah kalu lakum sai su ce muku alam nakum ma'akum ba mu kasance tare da ku ba fi dini wal jihadi a addini da jihadi fa na min ganima ku ba mu muma daga ganiman da kuka samu wa in kana lil kafirina nasibun min az-zafari alaikum idan kafirai su suke da su suke da wani nasibi wani kaso na cin nasara a kanku kalu da hum sai su ce musu adam nastahwis nastawli alaikum ba ba mu da iko a kanku wa naqdiru ala asdikum ba mu da ikon kama ku wa katlikum da kashe ku fa abqaina alaikum sai muka bar ku mana muna da iko ai muna da daman da zamu yi haduwa da mumunan mu kashe mu kashe ku amma muka ki haduwa da su to saboda haka yace wa alam namna'akum minal mu'minina na ba mu hana ba mu hana ku mumunai ba mu hana mumunai su ci nasara akan ku ba ai an yi zubaro bikum su ci nasara bi takzibin da rashin taimaka musu da wai ma'ana da suka ki shiga cikin musulmai su yi yaƙi to shine dalilin da ya sa musulman mumunan ba su samu nasara ba shi yasa ce bi takdirin rashin taimakonsu wa murasalatikum da kuma aika muku da wasiƙa ji akhbarihim da ba da labarinsu da wannan ne muka hana mumunai su ci nasara a kanku shine wannan da kun yi mu'minina falana alaikum minna to muna da abin goranta akwai muna da abin da zamu iya goranta muku mu ce mun muku abu kaza قال تعالى في الله يشي فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة الله زي حكم تسكانكم da su a gobe kiyama yan yudkhilakum aljannata ya shigar da ku aljanna wa yudkhilahum nara ya shigar da su wuta walan yaj'al Allahu lil kafirina lil mu'minina sabila Allah bai sanyawa bai sanyawa kafirai wata hanya da za su gama da mummunai musulmai gaba ɗaya ba tarikan bilisti isali hanyar gamawa da musulmai gaba ɗaya su kashe musulmai gaba ɗaya a duniya ya zama to ba musulmi Allah bai ba wa kafirai wannan hanya din ba ba wai yana nufin samsan kafiri baya samun nasara akan mumi ba haka yake nufi ba yana nufin ƙarfin da kafiri zai yi ko kafirai za su yi har su kashe musulmai a duniya gaba ɗaya din Allah bari ba su innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suna yaudaran Allah bi zaharihim khilafa ma abdanuhu min al-kufr saboda bayyana wanda suke sabana abin da suka boye na kafirci liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyya saboda su kawarwa kawukan su hukunce hukuncen kafirci na duniya وهو خادئهم أي مجازيهم على خدائهم shi kuma Allah yana musu sakayyan wannan yaudaran da suka yi fa yaftadihuna su fallasa fi dunya a duniya bi itla'i Allah nabiyahu ta hanyar nunawa Allah ya nuna wa annabinsa alama abtanuhu ya nuna wa annabinsa abin da suka boye shi wa yu'aqabuna fil akhirah sannan a azabtar da su a lahira wai za kamo da salati in suka miƙe zuwa sallah ma'almu'mini na kamo kusala mutasakilina za ka same su suna masu kasala masu nauyi ba za su zo a ta da ikama tare da su ba za ka ga raka ɗaya ko raka biyu ya bar su yura'unan nasa suna yi wa mutane riya a hakan bisalatihim da sallan da suke ولا يذكرون الله يصلون إلا قليلا باسا يصلى سي كدن da suke yi saboda riya ya fassara ya zukuruna din da sallah ne yake ana yawaita zikiri a cikin sallah muzabdadina mutaraddidina bayna zalika suna kai kawo tsakanin haka ai al-kufri wal imani tsakanin kafirci da imani la mansubina ila ahulai su ba a nasabta su zuwa waɗannan alkufari kafirai ba wala ila ha'ulayi ba a nasabta su ba kuma zuwa al-mu'mini al-mu'minina mu'minai ba sa nan ba sa san wa man yudlil hullahu wanda Allah ya badda shi falan ji daga hu sabilan ba za ka sama masa hanya ba tarikan ilal huda ba za ka iya sama masa wata hanya daban ta shiriya ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya ya wadanda suka yi imani kada ku rike kafirai masoya min dunil mu'minina ba mu'minai ba a turiduna an taj'alu lillahi alaykum bi muwalatihim kuna nufin ne ku sanya wa Allah alaikum ya zamanto akwai hujja da zai kafa muku sultanan mubinan ku sanya wa Allah burhanan bayyinan hujja bayyananniya dalili bayyananne wanda zai kafa muku a lahira ala nifatikum akan munafircin ku ko munafikai ne in kuka ce ku ba munafikai bane zai ce a ba na ga kun jibinci kafirai ba ya kafa muku hujja a lahira ku kuna son haka ne inda munafiqina fi darki al-makan al-asfali munafikai suna wani waje can karkashi minan nari na wuta wa huwa ka'ruha shine can karshen sa karshen zurfin sa walan tajida lahum nasira ba za ka iya sama musu mai taimako mani min al-azabi wanda zai hana a azabtar da su ba illa allazina tabu min an-nifaqi sai wadanda suka tuba daga munafurci wa aslahu amalahum suka kyautata ayyuka aikin su wa tasamu wasiqu billahi suka amince da Allah suka ruko da shi wa akhlasu dinahum lillahi suka kebanta addinin su ga Allah min riya'i daga riya suka kubutar da addinin su daga riya fa ulaika ma'al mu'minina wayannan suna tare da mu'minai fi man utaunahu cikin abin da za a ba za a bayar ma'ana abin da za a ba mumunai na sakamako su ma wannan abin za a ba su wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina Allah sa da sannu zai ba wa mumunai ajran aziman fil akhirah wal janna lada mai girma a lahira shine gidan aljanna ma yafa'alu Allahu bi azabikum me Allah zai aikata da azabtar da ku in shakartum ni'amahu in kuka gode wa ni'imominsa da bauta mishi in ya azabtar da ku me zai samu zai ji daɗi ne ko zai yi murna ne wa amantu in kuka yi imani in shakartum yana nufin aiki ne wa amantu kuma yana nufin imani in kuka hada aiki da imani Allah ya azabtar da su ya azabtar da ku me zai samu wal istifhamu bi ma'anan nafi istifam ya zo bi ma'anan nafi shine istifamin da ake cewa inkari din ai la yu'azzibkum Allah ba zai azabtar da ku ba in kuka yi aiki kuka yi imani wa kana Allah shakiran li a'malil mu'minina Allah ne gode wa ayyukan mu'minai ne bil isabati da yi musu sakayya aliman masani ne bi khalqihi da halittansa الحمد أستغفرك وأتوب إليك